أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ita gwada tafsirin gabanai a gabanin ita gwada akwai shara'o'in da jiya bai yi magana kan sa a gobe za mu magana kan su ko gajiya ya yi da ya zo karshe-karshe a san sai bar su kira'o'i a kamar kira'ar mata rafi harkar rahmani tafawus bai kawo ba akwai kira'a ta hamza da kisa'i mata ra min harkar rahmani min tafawut daga تفاعل وزن تفاعل من تفوت تفاعل تفا تفا تفوتا من تفوت على القصر والتشديد والتشديد شقا تحلل ولا الإمام الشاطبي فلا wanda jumhur sun karanta min tafawufin daga tafa'ala su kuma sun karanta daga tafa'ala sai kira'ar fasufukan fasufukan bidan mataini wanda ibn zakwan da kisa'i suka karanta fufukan wanda kira'a ta sukun zai iya kasancewa kamar tafsirin zane kamar rusul da rusulu hakanan fasata alamuna malhuwa kaladin mubin shi ma ibn zakuwan da kisa'i suka karanta daya hakanan kuma duk da mun yi bayani a an kana zamanin wa bani tashfi'a riwaya ta shuba da qira'atu hamza da hisa'i a qira'atu hamza da abu amr al-basri haka وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بسبيل قراءة ناصية سؤالا قراء لا يزلقونك وجاء فرعون ومن كباله قراءة أبو عبد البصري دكتائي سؤالا سنكرا ومن قبله هكذا لا يخفى منكم خافية ديا hamza da hijayi suka karanta sannan ha'u sabki guda biyu a wannan sura maliya da sultaniya da kuma wanda zai zo a nan cikin alkariya su zama adirka mahiya to hamza yana wassalawa ba tare da ha'u sabki ba mali sultani mahi sannan kuma akwai kira'a ta yazzakaru kalilan ma yu'minun kalilan ma yazzakaru kalilan ma yu'minun kalilan ma yazzakaru wanda Hisham shi da Ibn Kathir suka karanta wanda shi hisham kaulan wahidan ibnu zakwan yana da wajihi guda biyu ko da ta ko da ya sannan akwai kira'a ta sa'ala sa'ilun wanda muka ce kufawa da ibn kafir da abu amsu na karatawa daga hamza sa'ala sa'ilun min su'ali saura suka karanta sala min sailani sala sa'ilun zubowa kenan sannan akwai نزاءة للشواء رواية حب سولا نزاءة كن سود شعوبة سكرنتا هكذا منكرنتا والذين هم لأمانتهم عند ابن كثير يكرنتا لإفرادي بشهاداتهم حق كما يكرنتا لجمع hakanan ila nusubin nusubin jam'i bidammatayn wanda hafta ibnu alun misani suka karanta saura suka karanta ila nasbin ila nasbin da lafazi na ifradi lafazi na ifradi hakanan ƙarshe yana daga cikin al-ghara'ibul al-ghara'ibul Qur'an ayat da muka ayat ta karshe ko kusur ta karshe قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده wanda muka ce wasu sun ce wundu din da wala din duka mufrad ne kaman buhul ne da bakar wasu suka ce ne sukun ɗin wa wunduhu ɗin da jam'i ne na mai fataha ɗin kamar hushbu hushbun da kasha wanda damirin mallam ya zirhu damiri ne a'idi na ismul motsu ma'ana su talakawa ɗan gari sun bi sun bi masu dukiya masu yawan 'ya'ya su kuma masu dukiya masu yawan 'ya'yan 'ya'yan su ɗin da dukiyan nasu ba zai baya ƙara musu komai sai asara ma'ana ba suna amfani da 'ya'yan da dukiyan a ta hanyar addini ko alkhairi ba ne shine da ya kawo a'idi a ifradi man lam yanzilhu hudun nan sai ya kawo shi da ma'ana a jam'i wa makarudin wa'ancan wanda dukiyansu da 'ya'yansu ba zai musu amfani komai ba da talakawan suka bi to su ɗin ne kuma suke shiryawa su talakawan mace-mace suratul jinni makiyatun 28 aya بسم الله الرحمن الرحيم سورة الجن قل يا محمد للناس كجاء ومتان أوفي إلي أي أخبرت بوحي من الله تعالى عن باني لاباري تحير وحي أبو الله ملوكتي أنه أنه الدمير للشعان الدمير من اللمري من اللمري لمري يد يكي استمع da kira'ati na farun minal jini wasu jama'a daga aljanu ba sa wuce su goma aka ce nafar daga uku zuwa tara jinnu na fili wa zalika fi salati fi salati subh bi batni nakhli mun bayyana baya san inda yake suratul ahqaf asali bi batni nakhla ne da ta saboda batun nakhl din wani gune a najdu a najdu موضع بين مكة والطائف وهم الذين ذكروا في قوله تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن الآية سوني وإنا الجنين فقالوا سكشي لقومهم سكشي ومتعنسوا لما رجعوا إليهم da suka dawo bayan sun saurari ƙur'ani inna sami'ina ƙur'anan ajaba يتعجب منه في فصاحته وقذارة معانيه وغير ذلك mun saurari wani ƙur'ani abin ban mamaki ana mamakin fasaharsa da zurfin ma'anoninsa wa gairi zalika ga abin da ya kama da wannan فقالوا إنا سمينا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد الإيمان والصواب فآمنا به ولن نشرك بعد اليوم بعد يوم بذامي shirka ba ga rabbina da ubangijin a hada da kowa ba duk annan da ya zo bayan wau shi ne wa'annahu dinnan da wa'anna da zai zo to duk gaba daya a ibnu amir da hamza da kisa'i da haf sun karanta bi fatil wawu yana komawa zuwa ga hufi ya din gaba ɗayan su kamar da imam shafi yake cewa ma'al wawu fafta inna kam sharafan ala hufi ya ilayya annahu tama'a hufi ya ilayya annahu ta'ala jaddu rabbina hufi ya ilayya annahu kana yaqudu sansafihuna hufi ya ilayya وأنا زمنا أوحي إلي وأنه كان هكا إندي da fataha ne aka karanta kira'an wayannan mutane to yana komawa zuwa ga uhiya din waɗanda suka karanta da kasara shuba da sauran qurra'u to su kuma yana komawa zuwa qalu ne fa qalu inna sami'na فقالوا إنه تعالى جد ربنا فقالوا إنه كان يقول سفيهنا فقالوا إنا زمنا فقالوا إنه كان رجال فقالوا إنهم ظنوا أحقا دكا بقى سيكاو كان ونن قالوا القراءة وإن سكرت على كسرة sai kuma a wa'annan masajida lillahi wannan shi kuma dukkan kufawa sun karanta shi da fata shi sa yake wa an kullihim annal masajida fatfuhu duk kufawa sun karanta shi shi kuma wafi wafi innahu lamma bi kasrin suwal ula wa innahu lamma qama abdullahi shi kuma wannan shu'ba da nafi'u ne suka karanta da kasara sauran kuma sun karanta da fata su ne kira'o'in wannan inna da anna in ka ga anna in ka ga anna in ka ga anna zai koma usiya idan ka ga inna zai koma kadu razana da shi ne ya ce wa annahu mu za mu karanta da fataha bisa kira'ar mu wa annahu ad-damir lisha fihi wa fi mawdi'aini ba'dahu damirin nan da wurare guda biyu masu tsuwa damirin sha'ani ne wa annahu lamarin yadda yake ya kasance ta'ala jaddu rabbina ubangijinmu تنزه جلاله وعظمته أما نسب إليه الجنود سكتي أشتم وهين دعاتي ومعكي سكتي تعالى جد ربنا تنزه جلاله لو كتل بياض الكتا دجل منسى daga duk abin da ake mishi tarayya ake nasabta mishi mattakhadha sahibatan bai zaujatan ba mata ba wala walada balle da wa annahu daga cikin wahayin da aka yi shi kana ya kudu safihuna aljanu suka ce masu wautan mu jahiluna masu wauta a cikin mu mu aljanu alallahi suna gaya wa Allah shafaqan wuduwa firkazi suna gaya wa Allah magana na ƙarya بوصفه بالصاحبة والولد تهنيا صفة تاشي دا ماتا دا تا وأن وأن وأن وأن زمنا mu muna zato cikin wahayin da aka yi wa ma'aiki suka ce mu muna zato an mukhaffafatun ai annahu lan takulul insu wal jinni mutane da aljanu alallahi ba za su gaya wa Allah ba kadiban ƙarya bi wasihi bi zalika hatta tabayyana تبين كذبهم بذلك سيد هر muka bayyana ƙaryansu bi zalika akan wannan kala ta'ala Allah madaukake ce wa annahu kana rijalun min al-insi wasu daga cikin mutane ya'uduna yasta'iduna bi rijalin min al-jinni suna neman tsari a gun wasu mutane daga aljanu suna nema agaji da taimako a gun wasu aljanu shi ne yanzu nuna fi safarihin bi makofi yayin da suke sauka a budaguransu da wani gu wani gu na ban tsoro sai kulu kullu rajulin kowanne mutum sai ya ci a'udhu bi sayyidi hadha al-makan min sharri sufaha'ihi sai kowa ya ce ina neman tsari a gun shugaban wannan gun ni sharri su baha'ihi daga sharrin masu wautan wannan wajen kaga sun nemi tsari da aljani ya kare su akan sauran aljanu kenan saboda su jahiliya larabawa tun gabanin musulunci yanzu suna da itikadin akwai aljanu saboda wasu suna mu'amala kuma sun san su ga mutane bane kuma sun san da duk inda ba mutane Allah yana ajiye su a wajen shi yasa suke faɗan haka fa zaguhum bi audihim bihim su mutanen da suke neman tsari da aljanu sai suka ƙara wa aljanun rahakan tuyan girman kai da shishigi fakadu suka ce sudna sudna sudna aljinna wal insa ashe mu ba aljanu ɗan uwan mu kaɗai muke shugabanta ba mutane da aljanu gaba ɗaya muke shugabanta suke jiji da kai sai sa ce aljani in ka sa shi abu kai mutum ba zai ce ba zai iya ba komin wahalan abin zai yi dan ka ji cewa shi ya fi ka saboda su a cikin sun san da cewa mutane sun fi su daraja to a ce mutumin da suna da itikadin ya fi su daraja in ya nemi wani abu a gunsu to duk wahalan da za su sha ko satan abin za su ce sun nemo sun kawo domin mutum ya ɗauki cewa a su din sun fi shi wa annahu ay aljin su aljanu zannu kama zanantum ya insu su ma suna zata kamar yadda ku mutane ke zata an mukhaffafatin ai annahu lan yab'atha Allahu ahada cewa Allah ba zai tada kowa ba ba da mutiki bayan mutuwarsa wannan aqida akwai ta cikin aljanu ma kalin jinnu sai aljanu suka ce wa anna lamasna samaa mu mun taba sama rumna rumna firaqat sam'i minha yace lamasa ne sai sun je sun tarar da sama eh shine mun mun ne satan ji daga sama din bayan mun je mun tabo ta da da hannun mu fa wajadnaha sai muka same ta muli'at harasan harasin jam'i ne na haris an cike ta da masu gaji min mala'ikaci daga mala'iku shadidan ya zo da lafazin harafin ne da ke lafazin ya zo da lafazin mufradi bai ce shidadan ba harasan masu gadi sai ce shadidan ya duba lafazin ne ya yi kama da mufradi masu tsanani wa shuhuban nujuman kuma sai muka samu samar a cike da taurari nujuman mufurika masu konewa wanda suke kona kona mu idan muka je saman wa zalika lamma bu'isa annabi sallallahu alaihi wasallama sun fara samun wannan matsala yayin da aka aiko da annabi sallallahu alaihi wasallama suka san akwai sabon abin da ya faru a duniya wa anna kunna ay qabla mab'athihi mu mun kasance gabanin a aiko shi naqudu minha maqa'ida lis-sam'i ay nastami'u muna zama wasu wasu zango na sama din akwai wurin da muke zama a gun da za mu na tauraron maganar mala'iku faman faman yastami ilana duk wanda yanzu ya je wannan gun ya zauna ya saurara يجد له شهابا لا يجد له شهابا رصدا أوصد له ليرمى به ذا فكيشي ذا فكيشي دا وسو توراري domin idan ya je gun ya zauna taura ce shi da wa'annan taurari masu wuta din shi ne shihabar rasada din rasadan din shi na cikin harasan ne ya zo ne da ma'ana na jami aka sifanta shihaban din da shi wa'anna la nadri a sharrun urida biya da nistirati sam'i mu ba mu sani ba wani sharri ne aka yi nufinsa bi manshin arzi ga wayanda suke doron kasa am arada bi rabbuhum rashadan khairan ko kuma ubangijinsu ya nufe su ne da alkhairi ba su nasabta wa Allah sharri ba sai suka nasabta mishi da alkhairi urida suka ce wajen sharri a wajen alkhairi suka ce arada wa anna minna salihuna mu a cikinmu akwai salihai ba ba da istima'il qur'ani bayan sauraron wannan ƙur'ani aka samu musulmai salihai wa minna duna zalika ay qaumun ghayru salihina kuma muna da wasu jama'a waɗanda ba salihai bane kunna fara'iqa mun kasance mabiya hanyoyi ne kidadan firakan daban-daban aka ce kidal abu daban-daban muftalifina daban-daban musulmina wa kafirina akwai musulmai cikin akwai kafirai da tarayi kila din yana nuna duk wani abin da ka kana samun sa a cikin mutane na aqidu to duk a cikin aljannu akwai eh hanyoyi daban-daban iri iri akwai shutanun tijaniya akwai kafiriya akwai nishkabandiya akwai aljanu ɗin izala akwai ɗan shi'a komai da komai akwai a cikin وأنا ظننا عن مخففة أي أنه لن نؤجز الله في الأرض منازة بزام غاغري الله با دوران قصا ko muna yakini walan nu'jizahu haraba ba za mu iya kufce mishi a gudu ba ai la nafutuhu ba za mu iya kufce mishi ba ka'inina fil ardi ma dama muna doron kasa au haribina ko kuma muna masu gudu minha ila sama'i daga kasa din zuwa sama ala kulli hal ba za mu iya gudu ga Allah subhanahu wata'ala ba ba za mu iya guje wa Allah subhanahu wata'ala ba ko shine abin da suke nufi wa anna lamma sami'na al-huda al-qur'ana yayin da muka ji shiriya na ƙur'ani amanna bihi sai muka yi imani da shi faman yu'min bi rabbih wanda ya imani da ubangijinsa fala yakhafu bi taqdiri huwa ba'da al-fa'i yace an kaddara huwa ne bayan fa saboda idan ba haka aka yi ba to dole ne ya zamanto في محل في محل الجزم في محل الجزم yana nufin fa man yu'min bi rabbihi fa huwa la yakhafu ni baktan nafsan min hasanihi sannan ba zai ji tsoron tawaya a tauye shi daga ayyukansa na lada ba wala rahakan zulman hakanan ba zai ji tsoron zalunta ba a zalunce shi da ziyadati fi sayyi'atihi a ƙara kan zunubansa ba rahab da kuma haraf su mattarai ne na amma haraf haraf wannan shi kuma kaman taba'an ne harasan taba'an wannan jami ne وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون الجائرون cikin mu akwai musulmai cikin mu kuma akwai azzalimai bi kufrin saboda kafircin su faman aslama wanda ya musulunta fa ulaika ya zo da ma'anan man din taharrau rashada qasadu hidayata wannan sun nufi shirya ne wa amma alqasituna fa kanu li jahannama hataba wa qudan su kuma mashuta azzalimai sun kasance kirare ko kanangirin da za a fura wuta da su wa'anna wa'annahum wa'annahu fitne ashara mawdi'an fiya wa'annahu ta'ala wa'anna minna almuslimuna wama bainahum aishin bi kasri alhamzati isti'nafan in ka karanta da kasara isti'nafi ko hatati ko atashi zuwa ga kadu inna sanina wa bi fatiha in ka karanta da fata bima yuwa bima yuwajjahu bihi abinda ake abinda ake taujihin sa da shi shine zai koma zuwa ga kusi ya ilayya din kenan mun yi bayanin wannan farko qala ta'ala fi kuffari makka wa an mukhaffafatun min as-saqilati wa ismuha mahdhuf ay wa annahum wa huwa ma'tufun ala annahu istama'a yace an yi atafinsa ne zuwa ga annahu sama'a na farko wa'an da wistaqamu ala tariqati kamar yadda aka yi a afafin sauran wanda ya gabata a kira ta fata daga cin abin da aka yi wahayi an la wistaqamu ala tariqati ay tariqati islam da za ku daidaita cik akan hanyar da aka daura ku na musulunci ku aikata abin da aka ce ku aikata ku bar abin da aka ce ku bari la asqainahum da mun shayar da su da sun yi haka ma'an ruwa gadakan kasiran na samai ruwa mai yawa a sama wazalika ba da ma rufi almaturu anhum sab'a sinin wannan ya sauka bayan an tage wa mushrikan maka ruwan sama shekara bakwai لنفتنهم لنختبرهم فيه فنعلم كيف شكرهم علم ظهور dan mujarrabe su ciki cikin saukar da wannan ruwa musanda yaya za su gode sani na bayyana wa jama'a ومن يريد عن ذكر ربه القرآن دون دا يكوشي وعبتهم بيجي في القرآن نسلكه بالنون قراءة الجمهور والياء كما قراءة تكوفا يسلكه يدخله معنى تقو يدخله عذابا صعدا شاقا زام ساشي شكين عذابا من وحلا وأن المساجد مواضع الصلاة ولا صلى لله نعلاني فلا تدعوا فيها مع الله أحدا بأن تشركوا كما كانت اليهود والنصارى إذا دخلوا كنائسهم وبيعهم أشرقوا كما يدى يهود والنصارى سكي ذات شجاع شوش شوش شوش سو da wuraren bautansu aka ce kana'is wannan coci na nasara biya kuma cocin ya cocin yahudawa a ashraku sai su yi wa Allah tarayya wa annahu bil fatihi wal kasri istinafan kamar da muka bayyana wannan qira'a ce ta nafi da riwaya ta shu'ba wa damiru lishan lamma kana abdullahi محمد محمد النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه يعبده ببطن نخل نما ببطن نخلة da ya miƙe yana bauta wa Allah a wannan gubatun nakhla ta du ai aljinnu almustami'un aljinnu almustami'una li qira'atihi aljannu masu sauraron karatunsa saura kaɗan ko dabta ya kunu na alaihi libadan da kasirin lami wa dammiha lubadan kenan damma din riwaya ce ta hisham a wajihi guda biyu yana karantawa libadan yana karantawa lubadan a jam'u labida jam'i ne na labida mai tafin mai tafin mufradi mararta kuma jam'i كالذي في ركوبي في ركوبي بعض بعضا ازدحاما حرعا بنا حرصا على سماع القرآن wato kamar abu ne da zaka daura wani kan wani yadda ake daura birki kan wani birki blok kan wani blok haka a sun so ko na dabda ta ce kamar wannan ne saboda yawan da suka jejjeru suna sauraron Qur'ani qala mujiban lil kuffari fi qawlihim irja amma anta fihi huwa fi qira'ati qul qala inna ma ad'u rabbi aw ta qira'a qul inna ma ad'u rabbi qira'ata asim da hamza ka gaya musu ko yace ya ce shi manzo ya ce da kafirai inna ma ad'u rabbi ilahan wala ushriku bihi ahada ina bautawa ubangiji na shi kadai ba zan mishi tarayya da kowa ba kul inni la amliku lakum darran ghayyan wala rashadan khairan ka gaya musu ni ba zan iya mallake muku da cutarwa ko shiryarwa ba ko bata ko alkhairi ba kul inni lan yujirani min Allah min azabihi la afaituhu ka gaya musu ba wanda zai tsiratar da ni zai kubatar da ni daga azaba Allah in saba mishi a hadin kowa walan ajida min dunihi ay ghairihi multahadan multaja'an abba zan samu gun fakewa don samu gurin fakewa ba illa balagan istisna'an min maf'uli amliku an yi istisna'i ne daga maf'ulin amliku din shine darran din ai la amliku lakum illa albalaga ilaykum ba abinda nake da iko akai sai dai isar muku da sakon Allah min Allah ya agun Allah ai anhu sako daga gare shi ورسالته da sakonninsa afkun ala balagan haka ne zuwa ga balagan ai illa wa illa risalatihi wa ma bayna al-mustasna minhu wa al-istisna'i a itirazun li ta'kid nafi istita'a yace tsakanin abin da yazo tsakanin mustasna da da mustasna minhu da istisna'i yana nufin la'am da kudin da kuma illa balagantai abinda ya zo tsakanin shi ne aya sukutun kul inni lan yujirani min allahi ahadun wa lan ajida min dunihi multahada wannan jumla ce itirabi ya shiga tsakanin mustasna minhu da istisnai asalin magana shine kul inni la amliku lakum la inni la amliku lakum illa balagan wa risalatihi wannan aya take tsakanin sai zama itirabi domin a akkada a kore wannan istita'a din cewa cewa ba zai iya yin hakan ba ومن يعص الله ورسوله في التوحيد فلن يؤمن فإن له نار جهنم خالدين حال من الدمير في له حال من الدمير له رعاية لمعناها جاذوب معنى saboda man ne ce da farko da ya kawo a lafazi ya kawo mufradi ya asi a damiri ya kawo mufradi fa inna lahu to a hal din sai ya mayar da man din zuwa ma'anansa yake khalidina maimakon yake khalidan din wa hiya halul muqaddara hali ne wanda aka kaddara wal ma'ana yadkhulunaha muqaddaran quluduhum za su shiga ana kaddara musu dawwamar dawwama a cikinta fiha abada a cikinta har abada hatta idza ra'aw ibtida'iyya fiha ma'anar ghaya li muqaddari qablahu wancan abin da aka kaddara gabanin sa shine yadkhulunaha yadkhulunaha hatta idza ra'aw wannan abin da aka taddara kai hatta din gayan wannan abin ne ai da ya zaluna ala kufrihim ila an yarau ba za su gushe ba suna kai kafirci su sai sai sun ga ma yu aduna min azabi abin da aka musu alƙawarin azaba fa sayalamuna inda khululihi bihim yawma badarin aw yawmin qiyamah za su sani ranar da azaban ya sauka a duniya ranar badar auku kuma a lahira man azafu nasiran wane ne yake da masu taimako masu rauni mashiya rauni wa kallo a daga su wane ne kuma kaɗan suwaye ne su kaɗan ne ɗin anan za su sani ai a awanan masu taimako a kun su ne amil mu'minun ko mu'minai alal qawli al-awwal a bisa magana na farko da ya faɗa a au ana amhum zai kasance ni ne ko kuma su a bisa kauli na a kauli na biyu kauli na farkon shi ne yau badar na biyun kuma yau mal kiyamati fakala ba'aduhum mata hazal wa'adu fa nazala قل إن أي ما أدري أقريب ما توعدون من العذاب yana nan kusa ne abinda aka muku wa'adi na alkawarin azaba ban sani ba am yaj'alu lahu rabbiya ahada aw yaj'alu lahu rabbiya amada ko kuma ubangiji na zai yi shi ghayatan wa adalan zai kai shi can gaba ne can gaba ne zai tsawaita shi ne la ya'lamu illa huwa shine ya sani ya zamanto karibun ne am yaj'alu lahu rabbiya amadan alim zubaibi ma gaba bihi alil ibadi abinda ya bace abinda ya bace wa bayi shine ma gaba alil ibadi kana wata nuska bihi din babu abinda ya bace wa bayi shi masanin sa ne bayani ne da sifa na rabbi din wanda shine fa'ilin yaj'alu kamar ya ci an yi lahu rabbi alimul ghaibi a madar kamar haka ne shi fala yuzhiru yutla'u ala ghaibihi ahadan minan nas baya nunawa kowa a mutane gaibinsa illa man irtada bir rasulin sai wani wanda ya yadda daga manzo فإنه أي مع اطلاعه على ما شاء منه مؤجزة له شيء تاردا زي زي za'a ko zai gano abin da Allah ya so daga cikin gaibi don ya kasance mu'jiza gare shi ya suluku ya ji alu wa yasiru min bayni yadayhi ai ar-rasul zai na tafiya ta gaba da shi ko zai zamo a ta gaba da shi wa min khalfihi da bayansa rasadan mala'ikatan yahfazunahu hatta yuballighahu fi jumlatil wahyi ma'ana bayan wannan din kowanne mala'ika Allah zai sanya gaba da bayansa wasu mala'iku rasa kamar da muka bayyana rasa ɗin a nan a rasa ɗin ya zo da ma'anar jam'i masdari ne ya zo da ma'ana na jam'i suna kiyaye wannan annabin har ya isar da sakonsa liya alama Allahu ilma zuhuri an mukhaffafatun min as-saqilati ay annahu kad ablahu anan ya zo da ma'ana na man din illa man irtada bai ce liya alama an kad ablaga ba an kad ablaga an kad ablahu ay ar-rusulu risalati rabbihim saboda Allah ya sani ya san da ya tabbatar da cewa manzannin sun isar da sakonnin Ubangiji su. Ru'iya bi jam'ir damiri ma'ana man yace jam'in wannan damirin ablahu da risalati rabbihim min an duba ma'ana na man din a can manir tada an duba lafazin sa wa hata bima ladayhim abdul ala muqaddarin ai fa'ali na zalika wa ahata bima da dai Allah ya san da wannan sannan ya gama sanin yayi wa duk abin da yake gunsu na information kawanya sani kwakwaf kenan wa ahsa kulla shay'in adadan haka nan kuma ya kidaya komai da adadin sa tamyiz ne wa huwa muhawwalun al maf'uli asalinsa an juya tamyizin ne daga mafuli asalinsa wa ahsa wa ahsa wal aslu asalinsa ahsa adadu ahsa adada kulli shay'in ya kidaya adadin komai adada din mafuli ne sai ya mai da shi tamyizi سورة المزمل سورة مزمل سورة مأيكي عليه الصلاة والسلام سورة دتكي دوكي بيان أكن سلوكي سا فرقو هر كرشي شين أكي كرا سورة سورة دسونا سا المزمل kamar yadda ya zo a cikin muktasari na shafi'iyya ko in ce muktasari na nazimatu zuhur na imam shafi'i ومزمل عشرون مصر على دنا والاخر فوت يمنا وتسع مع العشر مسائل da ake da su su shida aka ce musur a istilahin al'imam shafi cikin nazi wata zuhuri yana nufin musafin makka da kufa su yake kira musur musurin sannan hamza ɗin ala musafin madina na farko kofi ɗin da yake hannun sayin na ali a yake hannun sayin na usman ka rabi allahu ta'ala anhuma sannan dana dal ɗin kuma ramzi ne na musafin sham waɗannan masahi guda hudu musurin musafin makka da kufa ala hamza musafin madina na farko dana da na sham to su ayoyin suratul muzammil ashirin ne a wajen su a wajen su wala khiru huzyun nan musafi na madina na karshe na karshe saboda hamza din shine musa ramzin musafi na farko ramzi na karshen a musafi na madina na karshe shine wanda yake hannun jama'a ana cewa al-mushaf sani ana cewa al-mushaf al-akhir ana cewa al'adadul awwal ana cewa al'adadul sani shi ne fuziyun nan adadinsa goma sha takwas ne haɗin takwas yaɗin goma wa tis'un ma'al ashiri sannan kuma ayoyin suratul muzammin a musafin basara goma sha tara ne kenan ashirin sha takwas sha tara to shi ne taimakiyatun au illa au illa kaulahu inna rabbaka ya'lamu ila akhiriha wannan ta sauka ne a madina fa madani wannan tis'a asharata au ishiruna aya kenan ya bar adadi daya shine tamanin au tis'a asharata au ishiruna aya sha takwas ko sha tara ko ashirin bismillahi rahmani rahim ya ayyuhal muzammilu annabiyu wa asluhu al mutazammilu udri na kitau fi zai ai al mutalaffifu bi siyajihi wanda ya rike ya rufu da tufafinsa hina maji'il wahayi lahu saboda lokacin da wahayi ya zo masa kaufan minhu saboda tsoro li haibatihi kurda tsoron kurjinin wahayi saboda farkon zuwan wahayin ne abu ne farko nadiyar da abu zai kasance farko to mutum zai bambanta gabanin ya goge ya saba da abin wasu suna cewa ya rufu saboda sanyi saboda yana daga cikin halayyan saukan wahayi ko zafi kamar zafi zafin zazzabi ya zubo a jikinsa au ko kuma sanyi irin sanyin zazzabi da ke zazzabi kala biyu ne akwai wanda zai sa cikin kan zafi akwai wanda zai sa ma sanyi to irin wannan yake ji rufu wanda ya yi na jin wannan sanyin ne wanda duka ja'ibi ne a haƙƙin annabawa بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل النبي وأصله المتزمل كما يدعي قباتا قم الليل صل إلا قليلا كسيد دري كرايا دري سيك أنكو ذاك رجي ددرا نصفه رجنسا بدل من قليلا كما يأتي قم الليل إلا نصفه ne wa qillatahu bin nazri ila kulli an ce kaɗan ɗin an duba gaba ɗayan ne kama an ce ka rage wasu daga cikin dare ne au awin kus minhu minan nisfi ko kuma daga rage ɗin ka rage kalilan kaɗan ila sulusi zuwa sulusin dare kenan au zid alaihi ila sulusai ko kuma ka ƙara zuwa sulusi biyu na dare kenan wa auli takhyiri au din na takhyiri ne domin gatan manzo sallallahu alaihi wasallam ba a so ya kuntata ya sha wahala kawai ya duba abin da ya tokaka abin da ya ga zai iya yi ya yi to shine wanda ba ka so ya sha wahala za ka ga ba ka ba shi magana kat guda ɗaya kai kaza kun kai kaza ma ba wani abu ورتل القرآن ورتل القرآن تثبت في تلاوته كتبتر ذكراتين قرآني ko ka tabbatar cikin karatunsa tartilan tabbatarwa karatu tabbatacce ko ka jera karatun ya zo a tsare da nizami إنا سنلقي عليك قولا قرآنا ثقيلا زامو جيفا ميكي زامو جيفا مكا تحين الوحي قولا قرآنا ثقيلا مهيبا أو شديدا من قرجيني كومي سنني لما فيه من التكاليف زامو داشتي akwai ayyuka da aka wajabtawa masu musulmai inna nashi'atal layli القيامة بعد النوم كي كي قيام الليل باين كاي بتشي باين كاي بتشي تكونا كفرك كي صلى هي أشد وطعا أي موافقة السمع للقلب على تفاصيل القرآن شياتي دجياتي شيغازوشيا a fahimci ƙur'ani sosai tsakar dare bayan ka yi bacci ka farka tukunan ka karanta ƙur'ani ko na filfili a lokacin ji din da zuciyar sun fi haɗuwa yadda komi za ka yi a wannan lokacin za ka ji shi da fahimta da fatayi sosai in a shaddu wasan ko ka ce ya fi ratsa zuciya ya fi ratsa jiki an fi samun taraki a daidai wannan lokacin komin karancin ibada wa kuwa mukila abyanu qawlan sannan yafi yafi bayanin magana yafi bayanin magana ko yafi daidaitar da magana abin da ake faɗa kai ya fi daidai wannan lokacin ya fi daidai da shi yadda za ka fahimci abin a kisa'i da abu amr basri da ibn amir nishani su biyu sun karanta fi a shaddu wita'an ya zamanto madari ne na wafa'a yuwafi wita'an muwafa'a ya zamanto musharaka kenan ya fi taka ko ratsa ya fi taka ko ratsa zuciya inna laka fi nahari sabahan tawilan tasarrufan fi ashghalika da rana kana da tasarrufi cikin shagullukan lamurrukanka a mai tsawo la la tafrugu fihi bi tilawatil qur'an ba za ka samu faraga lokacin karatun Qur'ani ba saboda shugulguda na baki da jama'a harkan addini saboda haka ya ce inda na kafin nahari sabahan tawila wasu ko suna fassara sabahan din ma shi ma shi ne wurgin da ake wurgin da ba samu an yi shi ba da daddare a cike shi a yi shi da rana kamar yadda ya zo a hadisi duk mutumin da yake da wurdi a dare bai samu yayi ba yayi da safe zuwa azar za a rubuta masa tamkar yayi da daddare wasu suka fassara da sabhan tawilan din da wannan cikin ayar da yake cewa wa huwa allazi ja'ala layla wan nahara khilfatan liman arada an yuzakkara aw arada shukuran واذكر اسم ربك أي قل بسم الله الرحمن الرحيم ibtida'i qira'atika ka ambaci sunan ubangijin ka farkon karatun ka kace bismillahir rahmanir rahim wa tabattal in ka ta'a ilayhi ka yanke zuwa gare shi fil ibadati cikin ibada shine ake cewa tabattu shine sufanci kenan ka tare a masallaci ka koma ka yanke duk wata hulɗa da wasu harkoki ka dawo ajin Allah shine wa tabattal ilayhi تبتيلا مصدر بتلا أصلنسا مصدرين بتلا جئ به رعاية جئ به رعاية للفواصل yace ba ce wa tabattal ilaihi tabattulan ba ba kawo masdarin fi'ilin da aka kawo ba aka kawo fi'ili daban masdari daban saboda ne saboda ayin mura'atin karshen aya karshen ayan ya zo tsarin sauran ayoyin da suka gabata misali a baya an ce tartilan an ce kilan ya ne take zuwa tukuna a kawo ƙarshen aya an ce tartilan an ce kilan an ce kuma tabattulan ya tsarinsa ya saba na bayan haka a nan gaba an ce fattafihu wakilan kaga in ka zo ka ce tartilan kilan tawilan ka ce tabattulan wakilan kaga tabattulan din wazaninsa da tsarinsa ya bambanta da sauran to saboda haka ne aka ce taftilan ba ce tabattulan ba yana nufin asali ya kamata ce wa tabattal ilaihi tabattulan ne wanda wannan din za ka faɗi haka ne idan maganan na wani ne ba na Allah ba maganan wani shine wani zai mura'atin fawasil kamar yadda mawaka suke mura'atin kafiya su canja wata kalma saboda ta yi daidai da kafiya kamar wannan amma magana Allah babu wannan saboda Allah subhanahu ta'ala maganan munazzahi ne daga duk irin takallufati irin na maganan sauran abubuwan halitta saboda haka gaskiyar lamari abin da ya sa ya yi wannan yana so ne ya ba da ma'anoni guda biyu ya kawo jumloli guda biyu a jumla ɗaya a larabci idan aka ce tabattala shi ne alawuzini ta fa'ala ka yi abu da takuruwa saboda ka yanke hulɗa da jama'a ka bar komai ka koma ibadan nan akwai takuruwa to wannan ma'anan yake so sai ya ce tabattala domin hakan ba zai yi ba sai da takurwa sannan kuma ya ce taftilan ne yana so idan ka yanke hulɗa ɗin a jama'a ka dawo ibadar ka yi ibadar da yawa sabanin wanda zai ce ya tare masallaci amma yana tabbacinsa zuwa masallacin ya yi abokai suna ta hiransu to ma'anoni guda biyun nan jumloli guda biyu ne za su ba da shi idan ka ce tabattala tabattulan ya ba da ma'ana ɗaya in ka ce battala tabtilan ya ba da ma'ana ɗaya jumloli guda biyu kenan to shi ne fasaha irin na ƙur'ani sai ya kawo sai ya kawo ɗayan sai ya kawo ɗayan sai ya kawo ɗayan a a fi'ili sai ya kawo ɗayan kuma a mustari a fi'ilin ya kawo tabattal wa tabattal to shi ne fi'ilin tabattulan tabattulan din shi kuma ɗayan aka bar fi'ilin aka kawo a masdari tabtilan fi'ilinsa shi ne battala wannan shi ne mura'atin fawasili din ya ya an nazzaha magana Allah subhanahu wa ta'ala to faɗan hakan shi ya fi da a dawo harkar mura'ati da shi ne Allah subhanahu ta'ala ya ce shi ne ya ce wa huwa malzumu tabattul yana nufin shi asali in ka kawo fi'ili mazdarin da za ka kawo ya kasance mazdarin fi'ilin ne ba mazdarin wani fi'ili daban ba shi yake nufi da ruwan malzumin tabattuli din huwa rabbul mashriqi wal maghribi wannan a kirar wanda ya karanta da ruhu a kenan khabarun li mubtada'in ma'zufin shine ubangijin mashriqi wal maghribi gabar da yamma la ilaha illa huwa babu abin bauta sai shi fattafidu wakila mawkulan lahu umuruka ka rike shi wakilinka ma'ana ka wakilta mishi dukkan lamurrukan ka gaba daya a yayin da hamza da kisa'i da ibn amir nishami da riwaya ta shuba suka karanta rabbil mashriqi rabbil mashriqi ya zamanto badali ne na wuzukurisma rabbika kamar ya ce wuzukurisma rabbil mashriqi wal maghribi ne ya zama badali sai yana koma ga wancan rabbi din majruri wasbir ala ma yaquluna ay kufaru makkah min azahum kai hakuri da abin da kafiran maka suke faɗa na cutarwansu da suke maka wa hajruhum ka kaurace musu hajaran jamilan لا جزع فيه كقول الشيوى والنبار زنا شكي وهذا قبل الأمر بقتالهم yake wannan gabanin a ba da umarnin a yaƙe su ne nisha bayanin cewa yana nufin mansuhi ne wannan alhali muhukami ne ayoyi ne na mu'amala kada yana shiga cikinsu saboda suna yin abubuwa marasa kyau waɗanda bai dace ba ya kaurace musu وذرني اتركني والمكذبين أدخل على المفعول هذا دين زواجا مفعولي ياء المتكلم دين كجالني كما كجال ما سكر يتاوى أو مفعول معه كوي زمنتم مفعول معهوني وودن تزود معنا مع وذرني مع المكذبين والمعنى أنا كاتي أنا كاتي ana ana kasifahum ni zan isar maka da sharrin su wahum sanad wahum sanadidu quraish wayannan almukazzibin din ana nufin manya manyan jagororin quraishawa ulin na'amati at-tanawumi masu ni'imantuwa masu jin daɗi masu karkata zuwa jin daɗi ومهلهم كثورا رامسو قليلا كبن كوي من الزمن فقتلوا بعد يسير منه ببدر باين فدن ونن da dan zamani kaɗan sai aka kashe su a badar inna ladaina an kalan kuludan siqalan ai muna da sarkuna na ɗauri fiƙarin masu nauyi jam'u nikil jam'in nikil da kasirin nuni shi ne abin da ake ɗaure barawo ko mai laifi da shi nikil jam'insa an kar wace himan naran muhurikatan sannan muna da wuta da take konewa wa ta'aman za gussatin hakanan muna da abinci mai gussa yughassa ya yughassu bihi fil halqi mai makalewa a makokoro da kuwa zakum shine zakum aw dariya ko kayan dariya da zai zo a can gaba aw gislin ko kuma gislin da ya gabata aw aw shaukun min nari ko wani kaya ne daga wuta la ya kuruju baya fita wala yanzilu kuma ba zai sauka ba ana ba zai sama a fitta shi ba ba zai sauko makogoro ba shi ake nufi gussa abu ya makale ya ki yin kasa kuma ya ki fita wa azaban aliman mu'liman muna da kuma azaba mai sa radadi da ciwo ziyadatan على ذكر لمن كذب النبي صلى الله عليه وسلم يوم ترجف تزلزل الأرض والجبال رانا دا تسافك جرجزا دا دوازو وكانت الجبال كثيبا رملا مجتمعا دوازو سكسن شيء yashi ne zano yashi ne wanda yake a tare kawai ba kamar yadda suke ba a nan duniya makilan sa'ilan ba'da ijtima'ihi wanda zai zama kaman ruwa wanda yake yake zubowa bayan ya taru wa huwa min hala yahidu daga hala yahidu ne wa asluhu mahayulun asalinsa mahayulun ne aka nishi milali istusqilatil dammatu ala ya'i haka ga zamma din ta yi lauyi a kanya ka ce mahayu mahayulin din fannu kilar idan ha'i sai aka mayar da zamman zuwa ha ya zama mahul wa huzifatil wawu sai aka cire wawu din da ya zama tun mahul kaga an cire an cire aka cire wawu auja da wawu ne suka haɗu sai aka cire wawu din a sani sashi ne shi ne na biyun sukuni guda biyu ya da wau jijiya da ya kasancewa wau din za'ida ce ya din kuma ita ce ta asali wa kulifati dammatu kasratan sai aka mayar da wannan damma na mahur din ya zama to kasara bayan an cire wau din kaga kenan zai zama ne zai zama mahilan li mujanasati ya'i saboda kasara din ta zo daidai a jinsin ya din shi ne a ilali ake cewa wannan ana cewa ilal inna arsalna ilaykum ya ahla makkata rasulan huwa muhammad sallallahu alaihi wasallam mu mu aiko muku ya ku mutanen makka wani manzo shine muhammad sallallahu alaihi wasallam na kira shi dan a girmama a girmama shi shahidan a shahidan alaikum manzon yana muku shaida yawmul qiyamati bima yasduru minkum min al-isyani kama arsalna ila fir'auna rasula huwa musa alayhi salatu wassalam fa asa fir'auna rasula sai fir'auna ya saba wa wancan manzon da aka aiko mishi fa akhadnahu sai muka kame shi aqdan wabilan shadidan kamu mai tsanani da azaba فكيف تتقون إن كفرتم في الدنيا يوما إن كنت كافر في الدنيا تيايا ذاك كيايا كان كدا والنيرانا مفعول مفعول تتقون ai azabahu ta ya za ku kare kanku daga azaban wannan rana ai ayi hisnin ta tahassanuna min azabi yawmin yaj'alul wujana shiba da wanne gida ko ɗakin tsira za ku tsare kanku daga azaban ranan da ranan da yake mayar da yara ƙanana su zamanto dattijawa masu furfura jam'u asyab shine shi din jam'u ashyar li shiddati hawlihi saboda tsananin wannan ranar wa huwa yawmul qiyamati shine ranar tashin alkiyama wal aslu fi shini shiban adamma asalin shinin shi din yana da damma dan me saboda ya zo ala wazni fu'l ne wa kusirat amma wannan damma aka mayar da ita kasara limujanasatil ya'i saboda ya zo daidai da yaɗi. Wulƙalu fil yawmi shadidi yawmun yushayyibu nawasil atfal yace a a misali a a majali rana mai tsanani ana ce mishi ranan da yake sawa gashin gaban yara kanana gashin kai na gaba jam'u nafiya kenan na yara kanana zai sa musu furfura وهو مجاز مثل مجازي ويجوز أن يكون المراد في الآية الحقيقة zai ya kasance a wannan aya ta zo da ma'ana hakika ne saboda haka ne wasu malaman tafsiri suka fassara cewa yawman din anan ba ana nufin ranar tashin alkiyama bane idan tashin alkiyama ya kusa ya kusa musifu da bala'o'i da yunwa da tashin hankali da mutane za su shiga to har zai mai da yara samari za ka gansu da furfura a kansu da wuce shekara goma sha wani abu ba ka gani cikin abin da yake faruwa a yanzu kenan to shine ba wai ranar tashin alkiyama ba saboda ranar tashin alkiyama din ai babu yara babu manya ai duk an zo bai ɗaya ne ai gaba ɗaya banda yaran gidan aljanna wanda dama Allah ya halice su yara yara kanana da suka rasu nan za su tashi a manya ne gobe tashin aljama ba yara kanana za su tashi ba wannan majazi shi ya fi inganci a wannan aya cewa daga cikin alamomin tashin aljama yara kanana saboda wahalwalu da yunwa da cikin kini da hijir yawan hijira hijira yara kanana wahala ta samu furfura kansu shi yasa yake wa yajuzu an yakuna al-muradu fil ayati al-haqiqa wanda shi ma ya rajjaha cewa majazi ya ce as-sama'u munfatirun zatun fitarin ai inshiqaqi sama kuma a ranan za ta kasance as-sama'u munfatirun bihi bidalika al-yawm bi shiddatihi sama za ta tsatsage shine ana an ce munfatirun ba ce munfatiratun ba tare da cewa as-sama'u din muannas ne misali wasu sama'i wa ma bana ha ta shi ne wasu suka ce a sama ɗin ba mu'annas ba ne ƙaunar wahidan wajihi biyu ne mu'annas ne wa yuzakka mu'annas ne asalinsa amma wani lokaci ana mayar da shi muzakkar amma ni da na bincike mai zurfi sai na fahimci cewa wazanin in fa'ala ɗin ne a larabci in ya haɗu da mu'annafi wannan wazanin yake zamanto muzakkari na duba da yawa daga cikin maganganun da ba ƙwararru a larabci da wasu shawa'idai sai na fahimci haka wai ba a samawu ɗin ba ne mu'annafi zakka matsalar ba a samawu yake ba a wazanin in fa'ala in fatara wanda ismul fa'il din sa ya zamanto munfatiru din a wannan wazani yake ba ruwan wannan as-sama'u din as-sama'u din yana nan a mu'annasin sa yana bukatan dubawa sosai saboda akwai abubuwa na lugha na cikin Qur'ani har yanzu na bukatan bincike da dubawa akai a irin su tajul arus su al-imam al-jawhari sura arradun asbahani sun yi ya kokarin abin da za su iya yi amma har yanzu akwai kalmomin qur'ani wanda suke bukatan a yi magana a kan saboda mu'jizozin Qur'ani baya karewa كان وعده تعالى بمجيء ذلك اليوم مفعولا أي هو كائن لا محالة إن هذه الآيات إن هذه الآيات المخوفة تذكرة ولن آية ما سورة رواه تنات رواني إذا إذا للخلق فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا طريقا بالإيمان والطاعة Allah yana nufin mu dai ga shi mun yi bayani duk wanda ya so ya nemi hanyar da zai rike hanyar da za ta kai shi zuwa wajen ubangijinsa daga ayyukan imani da biyayya da nafin fili kada ya bata lokacin su a banza shi na abin da muke kira shi tsarika kenan ko wurdi ka kasance kana da wurdin da kai ke riko da shi domin kada lokacin ka ya tafi a banza har ka rufi wannan rana mai tsanani inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna aqalla min sulusai layli wa nisfahu wa sulusahu bil jarri atfun ala sulusai in ka ce wa nisfahu wa sulusahu in ka ce wa nisfihi wa sulusihi a tafi zuwa ga sulusai wanda aka nishi zarra da min wabin nasi idan ka ce wa nisfahu sulusahu afun ala damiri afan ala adna a tafi ne zuwa ga adna inna rabbaka ya'lam annaka taqumu adna wa qiyamuhu kadhalika nahawu ma umira bihi awwal sura yace wannan qiyamul laylin shigen abin da aka umarce shi ne farkon wannan sura din shi yasa a can ya shigo da sulusaini din auzid auzid ilayhi yace ila sulusaini din saboda duba wannan aya daga sulusi guda biyu na dare sulusi guda biyu na dare misali dare in yana daukan awa goma sha biyu sulusi guda biyu zai baka kamar awa tara kenan ka tsaya ka yi ibada na awa tara wa nisfahu rabinsa kuma zai bada awa shida wa sulusahu sulusinsa kuma zai bada awa uku to ana nufin lalle ne mutum awa uku ko shida ko tara cikin gare ya kasance yana da lokacin da zai zo yi munajaci ga ubangijinsa da wannan ne fatahi hissan wa ma'ana da taraki na sanin Allah zai zo amma yawancin dare kana bacci kasafai ba za ka shiga ba ba duniya da lahira to wannan kira'o'i da ya faɗa min sulusai laili wa nisfahu wa sulusahu da nasaba kira'a ce ta kufawa da ibnu kafir sauran qurra'u suka karanta da jarra sannan min suludin lam din sulusai sulusai din shi kuma wannan hisham sai ya karanta da sukunul lam min sul min wasulfahu min sulusai laili wa nisfahu wasulfahu saboda ya khaffafa wa sulusahu akwai nauyi a harshe da shi ne wa sulsahu saboda ya khaffafa riwayatu shisham an ibn amir nishani wa ta'ifatun min alladhina ma'aka atfun ala damiri taqumu Allah ya san da cewa kana tashi kana qiyamul layli kai da wasu jama'a da wasu jama'a waɗanda suke tare da kai mu mun sani akwai wasu suma suna yin irin wannan qiyam laili da kake yi su ne sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam musamman abubakar shine yawan nafilfili wajaza min ghairi ta'ki min ghairi ta'kidin lil fasli yace bai ce inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu anta wa ta'ifatun ba saboda anta nan ana kawowa lil fasl ne sannan an samu wasu jimloli da suka raba tsakanin kaga ba a bukatun a kawo wani an takiran to shi ne sa ya ce lilfasili saboda an samu abin da ya raba tsakanin inda haɗawa kai ka ce annaka taqumu wa ta'ifatun dole ka ta anta annaka taqumu taqumu anta wa ta'ifatun amma tunda ka ce adna min sulusai in adna min sulusai layli wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatun ba anta jaizi ne وقيام طائفة من أصحابه كذلك للتأفي به سبدا قيام وسد كتنسى بنسى يدشي يكي سبدا كوي دشي ومنهم من كان لا يدري كم صلى من الليل يتشكنسو أكوي وند بيسمى أركع نوى يصلاتا وكم بقي منه sannan nawa ya rage a cikin daren bai sani ba kam sallah a sulusi ne nisf ne bai sani ba nawa ya rage kuma bai sani ba fakana ya kumu laila kullahu ihtiyata saboda ihtiyatin da Allah ma yake ma haka yake zai kiyamu laili daren gaba daya kamar ubayyu bin kab da hadisi ya inganta yake haka shi da abdullahi bin amr bin as har man zai kira shi ya hana shi shi kuma abdullahi bin umar wata ran ana zaune sai ya ce ni'mal abdu abdullahi bin umar lau kana ya kumu lailan yana zaune ta ai da abdullahi bin umar yana tashi ya yi kiyamun laili ba za a samu mutum irinsa ba sai ya ji kuma ya san eh lalle shi baya kiyamun laili tun daga nan abdullahi bin umar ya kasance baya barci da daddare saboda haka ne ma'aiki alaihi salatu salam ba abin da bai sani ba kawai yana ganin mutane ba abin da bai sani ba zuciyarsu da harkokinsu da abin da yawa kana gidan duk Allah ya sanar da shi da wannan ne ya zama annabin Allah ne da shi da zai zama annabin Allah ne ya sa kiyamun laili yana ɗaya daga cikin muhimman abubuwa masu tarake masu fatahi duniya da lahira amma ya yi karanci yanzu fakamu suka yi kiyamun laili hatan tafakat aqdamuhum sanatan aw aksara har sai da kafafuwan suka kumbura shekara guda ko fiye da shekara fa kufifa anhum sai aka sauƙaƙa musu qala ta'ala sai Allah yace wallahu yukazziru yuhsi al-layla wan-nahara Allah yana kidaya dare da rana adima ai ya sani an mukaffafatun min al-thaqila ismuha mahdhuf ai annahu ya san da cewa lan tuhsuhu ai al-layl ku ba za ku yi kidaye dare gaba daya ba li takumu ku yi qiyamul layl fi ma yajibu al-qiyamu fihi fihi illa bi qiyami jami'ihi cikin abinda qiyamul qiyamul layl yake wajaba sai da kiyamu gaba ɗayan daren wa zalika yashqu alaykum annakum zai ba ku wahala fataba alaykum raja'a bikum ila at-takhfif ya sauƙaƙa muku faqra'u ma tayassara min al-qur'ani fi salati bi an tusallu ma tayassara ku karanta abin da ya sauƙaƙa daga qur'ani yana nufi cikin sallolin ku kenan alima an mukhaffafatu min al-thaqila shima ai annahu sayakunu minkum marda Allah ai yana sane da cikin ku za a iya samun wasu marasa lafiya wa akharuna wasu kuma daban yadribuna fil ardi yusafiruna masu bulaguro ne a doron kasa yabtaguna min fadlillah yatlubuna min rizqihi bi tijarati wa ghayriha akwai harkoki irin wannan wasu suna da shi wa asaruna yuqatiluna fi sabilillah wasu kuma na nan suna yaki a tafarkin Allah wa kullum min al-firaqi thalathati yashqu alaihim ma dhukira fi qiyam al-layl wayannan nau'i guda uku nan uzurruka ne zai wahala ka hada wayannan abubuwa da qiyamul layl to saboda haka Allah subhanahu wataala fa khaffafa anhum yasauka musu bi qiyami ma tayassara minhu ثم نسخ ذلك بالصلوات الخمس sannan aka soke wannan ya zama mansufi da as-salawat al-khams yana nufin wajibcin dadin wajibi ne wajibi ne daɗin a makka da aka saukar da a salawatul khamsa karshen karshen rayuwar makka to shi ne sai aka bar shi aka soke wajen shi aka bar shi a matsayin wannan a matsayin nashida faqra'u ma tayassara minhu kama taqaddama wa aqimu salata al-mafrudata tunda an sauke wajen shi din to ku karanta daga Qur'ani cikin sallolin ku abin da ya saukaka wa aqimu salata al-mafrudata ku tsayar da sallah wacce aka faranta wa atu zakata wa atu zakata ku ba da zakka wa akhridullah bi an tunfiqu ma siwa al-mafrud min al-mal fi sabil al-khair ku kyautar abinda ba wajibi ba ba farilla ba na dukiya ta hanyar yin ayyukan alkhairi kardan hasanan an tibi qalbin ku ba wa Allah rance rance da san rai cikin daɗin rai wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin abinda kuka gabatar wa kawukan ku na alkhairi tajiduhu inda Allah za ku same shi a wajen Allah huwa wannan abin khairan shine yafi mimma khallaftum da abinda kuka bari a baya ba ku kyautar da shi ba wa huwa faslun wa ma ba'dahu yace fasl ne huwa khairan din wa in lam yakun ma'rifa yace ko da ba ma'rifa bane yace bi shi ha saboda yayi kama da ma'rifa din limtina'ihi min at-tarifi saboda ba a ba a tarihin sa fasal ne yace shi asalin fasal din yana zuwa tsakanin ma'rifa guda biyu zaka ce innahu huwal azizu innahu ɗin tamiri ne ma'arifa al'azizu shi ma ma'arifa sai aka kawo huwa tsakanin amma anan aka ce min khairin tajiduhu inda Allahi huwa khairan huwa din ya zo tsakanin tajiduhu da khairan wanda shi ba ma'arifa bane ba na kira bane abin da yasa yace akai haka saboda shi din ba zai yi a yi tarihin sa ba sai aka mai da shi tamkar marifa shi ma wa azama ajra shine yafi muku alkhairi kuma shine yafi yafi lada ladan sa yafi girma sannan za ka gane khairar din ismu tafdili ne saboda ya ce wa azama yayi asafi ismu tafdili a kansa واستغفروا الله كل مغفر ذنوبكم الله إن الله غفور رحيم للمؤمنين سورة المدثر سورة المدثر مخية خمس وخمسون آية تاسو كان مكة آيوينتا سنزو آيوينتا سنزو حمسن دبيار ne wannan mushaf na kusur shine mushafin madina na farko namu kenan wanda muke ba da adadinsa da kuma mushafin sham in ka kara daya a hamsin wa hamsuna zai ba da sittin wa hamsuna zai zamanto adadin mushafi na kufa da sauran masahif kenan bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhal muddassir النبي صلى الله عليه وسلم وأصله المتدثر أدغمت التاء في الدال أي, أي المتلفف بثيابه عند نزول الوحي عليه كمان كمان المتزمر ليته sai dai a nan din akwai rigan da ake ce mishi gisa shi ne bargo mai nauyi shi ake nufi al-mutaddassir wanda ya rufu da bargo mai nauyi kun fa'anzir kawus ahala makatan na ka tsoratar da ‘yan makka da wuta illan yi uminu in ba su imani ba wa rabba ka fakajir azim ka girmama an ishirakin mushrikina daga tarayyan masu yi tarayya wasu ya ba ka fatahir anin najasati ka tsarkaka tufafinka daga najasa أو قصرها أو كما ka takaita khilafa jarri al-arabi siyabahu kuyala sabanin yadda laraba suke jan tufafin su ne masu tsawo saboda girman kai fa rubbama asabat han najasatu in kai hakan najasa za ta za ta shafe su amma fassaran farkon shi ne wafihi warrijza fassarahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam bil awsan manzo ya fassara shi da riwaya da da gumaka shi wasu malaman loga suka ce in ka ce warrijza bidan min ra'i yadda hafi yake karantawa an afin to shine gunki ko gumaka in ka ce warrijza kuma shine asalin rijizu din shine datti ko kazanta wanda ya shafi layin ma'ana layin ma'ana akwai aka kazanta hissan akwai ma'ana shine bambancin rijizu rijizu da kuma rijizu kenan fahajiru ai dum ala hajrihi ka dawwama akan kauracewa gunki ko gumaka ko kauracewa kazanta ولا تمنن كذا كنا بعد كوتا تستفسر بالرفع حالا yayin da kake nema a daɗa maka a ƙara maka da mata suke yi in kika haihu ki kawo dubu ɗaya in na haihu ki kawo dubu ɗaya da ɗari biyar shi ne wadatar mun tattaksiru kenan ai la tu'ti shay'an litatluba akthara minhu kada ka bada wani abu dan ka nemi abin da yafi shi yawa wa hadha khasun bil nabi sallallahu alaihi wasallam li'annahu ma'mur bi ajmal al akhlaq wa ashrat al adab ne wannan yake ke bantaci ne ga manzo sallallahu alaihi wasallam amma a mutane haka din ya halatta haka nan shine ake cewa hadiyatu sawabi ake cewa wannan shine wanda Allah yake cewa wa ma ataytu min riban litarbu fi amwalin nasi fala yarbu inda Allah da hakan ja'izi ne amma kawai abin da aka baka shine ladan ka kawai in wani abu ya taso maka na baka dubu biyar nawa ya taso ka kawo dubu bakwai ko takwas to wannan ƙarin da ka min shine ladana ba ni da ladan ko kishin abin da na baka sai shi yasa shi fala yarbu inda Allah amma ja'izi ne amma ga manzo haram ne wani raddika fasbir al'alal awamir wan nawahi yace kai hakuri saboda ubangijinka ba dan kowa ba saboda ubangijinka akan umarni da hani da kake bayarwa ko wanda ake baka sai da nukira fil naquri nufiqa fi suri wa huwa al-qarnu bin nafakhati thaniyati busa ka ko na biyu fazalika ai wakta waktan nakri lokacin da ake wannan busa na kafo yawma idin badalun mimma qablahu al mubtada yana nufin zalika da mubtada ne yawma idin din sannan kuma badal ne daga abin da ya gabace shi wa buniya an nufi bina'i ne li idafatihi ila ghairi mutamakkin saboda an yi idafansa zuwa abin da baya sarrafuwa shine istin istin idan kai idafan zarfu zuwa abin da baya tasarrufi zaka gina shi shi zaka ce yau ma idin din duk da ya zama badal ne na abin da ya gabace shi wa khabarul mubtada yawmun asir yawmun asir kaman ka ce faiza nukira yawma idin ne فإذا نكر يومئذ فذلك أولا لوكة يومئذ يوم أولا لوكة يوم عصير والآمن في إذا إذا ما دلت عليه الجملة أي اشتد له الأمر يتعامل شين معذوفي تقدير اشتد له الأمر lamari ya tsananta a gare shi alal kafirina a bisa kafirai zairu yasiri fihi dalalatun ala annahu yasirun alal mu'minina ita wannan yana nuna maka wannan ranar sauƙi ne da shi a gun mummunai aiki usurihi cikin kuncin sa ba mai sauƙi ba ne ga kafirai zarni utrukni wa man khalaqtu atfun ala al-maf'ul aw maf'ul ma'ahu kamar yadda ya gabata wa zarni wal mukazzibina kai kyale ni ka bar ni ka bar wanda na halitta ko ka bar ni da wanda na halitta kaga ma'anan daban-daban ne ka bar ni ka bar wanda na halitta ka bar ni da wanda na halitta in ka ce ka bar ni da wanda na halitta ni na san ni na san abin da zan yi da shi shine ka bar ni da wanda na halitta an ka ce ka bar ni ka bar wanda na halitta na gane umarni ne guda biyu kamar wancan ne wazarni wal mukazzibina ka bar ni ka bar makaryata shine wawul afati kenan wazarni wal mukazzibina ka barni da wanda suka karyata shine ko bi ma'ana ma wahidan halun min man ishal ne na man din aw min dalirihi ma'zufi min khadaq ko halin dalirin sa da aka cire ai zarni wa man khalaqtuhu wahida halin wannan hudun ai munfaridan munfaridan bila ahalin wa damali huwa al-walid ibn mughira al-makhzumi waj'altu lahu malan mamdudan na sanya mishi na sanya mishi dukiya mamdudan wasi'an muttasilan wanda asali na halice shi ba shi da iyalai ba shi da dukiya sannan na zo na sanya mishi dukiya wasi al-muttafilan min az-zuru'i kayan shuka kayan gona wa zuru'i da kayan dabbobi wa tijarati da kuma na kasuwanci wa banina da yara ashiratan aw aksar yaransa goma wasu ce sun ci goma shuhudan yashhaduna al-mahafil yana tafiya tare da su gun bukukuwa yana alfahari da su yadda laraba suke yi wasu su mau shahadatuhum ana jin shaidan su wa mahattu basattu lahu fil aishi wal umri tamhida na shimfiɗa mishi a rayuwa da shekaru shimfiɗarwa na buɗa mishi na yalwata mishi thumma ya tsamau duk da haka sannan yake kwaɗayi an ajida in ƙara mishi ma'ana yana da buri كلا لا أزيده على ذلك وذكر نشبا إنه كان لآياتنا القرآن يا كسن شيء آيوين قرآن عنيدا معاندا ميجان تورا كيري فأرهقه أكلفه صعودا مشقة من العذاب زنتيل التاشي شقا عذابا من سنن من وهلا saboda kai baka da fuka-fukai aka ce ka tashi sama kaga za ka sha wahala shi ne yasa aka ce a sa'udan din aw jabalan min nari ko kuma dutse ne daga wuta ya sa'adu fihi thumma yahwi abadan dutse ne na wuta za a haura shi saman dutsen sannan a jefo shi ya fado a kara haura shi a jefo shi ya fado a dinga yi masa kara bada إنه فكر فيما يقول في القرآن الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ya zauna yana tunani me ya kamata wani hukunci ya kamata ya fada wa Qur'ani wa qaddara fi nafsihi zalika ya zauna iya iyakan shi abin da zai fada a ransa son ransa fa qutila lu'ina wa uziba addu'a ce du'a ne Allah ya la'ance shi, Allah ya azabta ta jumla ce du'a'iyya. Kaifa kaddara ala ayi halin kana takdiruhu ta wanne hali ne ya iyakance abin da zai fada hukuncin da zai jefi Qur'ani da shi. Thumma kutila sannan Allah ya kara la'antansa kaifa kaddara. wannan shi ma sun makutila ɗin jumla ce du'a'iyya kaifa kaddara ta'akidi ne na kaifa kaddara na farko Allah yana nunawa a takaicin yadda Qur'ani yake zam ba shi da aibi mutum ya zauna ya ce zai yi tunani ya gano ya gano wani aibin Qur'ani shi sai ce kaifa kaddara kaifa kaddara ya isa ya gano wani aiki na Qur'ani summa nazara fi wujuhi qaumihi ya duba fuskokin mutanensa aw fi ma yakdahu bihi fihi ko ya duba yayi nazari sosai akan da me zai soki Qur'ani din summa abasa kabada wajhahu ya murde fuskarsa wa kalahahu wai ma'ana kalaha din shine mutum ya buɗe bakinsa ya zama yayi ana ganin haƙoransa ana ganin haƙoransa shi ne wanda ya zo kaɗi huna a cikin abin nan a cikin shi jahannama abin nan talfa fi wujuhi munara wa hum fiha kalihuna shine yayi a kaddara mutum ne a yanke mishi leɓe shi na sama da ƙasa ya kake gani ta ga hakoransa yayi zai fito ya zamo kamar dodo a jin tsoro haka to shine shine ake ce mishi ake cewa kalaha din wa kalaha bikan bima yaqulu wa basara zada fil qabdi shi ma murdewa fuska ne wanda yake sama da abasa wal kuluhi haka ne shi ma yi da baki yi da baki ثم أدبر عن الإيمان sannan ya kauce daga imani wastakbara takabbara an ittibayin nabi sallallahu alaihi wasallama sannan yayi girman kai yayi girman kai bin annabi sallallahu alaihi wasallama fakala wannan yana baka wato jumlolin yana baka mahalli gurbinsa na fasaha da balaga na Qur'ani yanzu lokacin da yake shirya maka wannan ka ce ga walid bin mubiran yana na a gaban ka kana kallon kana turar tashi sun makaddara a basa a wa basara ka kaman gashi na a gaban ka ana maka drawing dinsa haka za ka gani fakala bayan wayancin sifofin gaba daya ya zo ya ce fi ma ja'a bihi in ha in in haza ma haza illa sihirin yu'sa na gama tunani na mai zurfi ba hukuncin da za a yi wa wannan face a ce shi sihiri ne yu'sa yunqalu an saharati wanda ake rawaitowa a gun manya manyan matsafa saboda daga asara a ce asara asara na rawaitowa shine anan ne ake cewa riwayoyi al-asar al-asar abin da aka rawaito wasu suna fassarawa daga asara sihiri ne tsafi ne wanda ake fifita shi akan sauran tsafi tsafin da yake kowanne kowanne tsafi in ma haza illa qaulul bashar kama kalu yace wannan ba komai bane magana ne na dan adam inna ma yu'allimuhu bashar kamar da suke cewa dan adam ne ya karantar da shi sa'usulihi udkhiluhu faqar jahannama ai zan shigar da shi ba tare da bata lokaci ba wutan jahannama wama adraka ma faqar ta'zimun li sha'niha ma sakar din shine khabar din ma na farko la tubqi idan baka san mecece sakar ba saboda girman lamarinta ba ta rage komai wala tazaru ba ta barin shay'an min lahamin ba ta barin komai na tsoka wala afdin ko kuma ɓurgon tsokan ko na cikin ƙashin illa a halakatu sai ta halakar da shi sun ya udu kama kana sannan ya dawo kamar yadda yake da lawahatun lil bashari muhrikatun li zahiril jildi saboda bashar dan asali dama fatan jiki fatan da ba fatan da babu gashi a kai shi ake cewa bashar saboda Allah ya yi fatan dan adam bai shimfiɗe gashi a kai ba dan karrama shi amma fatun dabbobi akwai gashi shimfiɗe a kai to shine bashar kenan ma'ana zaka za ta kone zahirin wannan fata din alaiha tis'atu ashar malakan akwai mala'iku goma sha tara khazanatuha masu tsaronta قال بعض الكفار وكان قويا شديد البعث wasu a cikin kafirai ya zamo mai ƙarfi ne tsananin ba'asi sai ya ce ana ana uku fikum sab'ata ashara waqfuni antum antum musnaini yace ni zan iya yi muku da zan iya yi da 17 daga ciku ne ni wanda zai iya ji da su ji da gaske kato ne قال تعالى وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة da mutane ne zai faɗi haka din yace ƴan wuta din fa ba mu sanya masu tsaron su mutane ba sai mala'iku ai fala yufakuna kama yatawahamun ba za su iya ba a ji iya yi da yi da su ba kamar yadda suke tsammani wa ma ja'alna iddatahum zalika da muka ce su goma sha tara ne dinnan illa fitnatan dalala sai dan mu jarrabe su mu su da wannan adadin ne fa muka fada lilladina kafaru mu fadda a waɗanda suka kafirce bi an yaqulu limakanu tis'ata ashara dan ne dan ne suka ce dan ne suka kasance mala'ikun su goma sha tara liyastaqina liyastabina alladina utul kitaba saboda wannan asafi ne badali ne na lillazi na kafaru lillazi na kafaru da yake lillazi na kafaru yake liyatta yaqina liyastabina allazina utul kitab ay al yahudu sidatan nabiy sallallahu alaihi wasallama fi kaunihim tis'ata ashara al muwafiq lima fi kitabihim saboda ya bayyana ga waɗanda suka aka ba su littafi yahudawa gaskiyan manzo sallallahu alaihi ya bayyana a gare su cewa su mala'iku masu tsaron wutan su sha tara ne yayi daidai da abin da yake cikin littafin su wa izdada allazina amanu min ahli alkitabi imana tasdiqan limuwafaqatihi ma ma ata bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam lima fi kitabihim a wata nuska tasdiqan تصديقا ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم لما في كتابه saboda ya gaskanta annabi abinda annabi sallallahu alaihi ya zo da shi ya gaskanta abin da yake cikin littafin su za su ƙara imani wala yartaba alladhina utul kitaba wal mu'minuna haka nan saboda waɗanda aka ba su littafi yahudu da nasara da mu'mine kada su yi shakku min ghairihim fi adadil malaika kada su yi shakku a kan adadin mala'iku. Waliyakunan da zina fi ƙulubihin marazun shakkun bin madinati, haka nan mun mayar da adadin su sha tara ne saboda waɗanda a zukatan suke da rauni shakku rauni imani bin madinati a madina, wal kafiruna da kafirai bi makkata a makka su ce ma za a radallahu bi hadal adadi masala. sammuhu da gharabatihi bidalika sun kira shi masal ne saboda abu ne ba ko sun yi mamakin sa uri ba halan an yi iradin sa masalan din hal ne kazalika ay yusla idlali munkiri hadha al-adad wa hudiya wa wa hudiya musaddiquhu وفدي مصدقه هو مثل إدلال منكر هذا الأدب وهدي مصدقه كما يد أكبدا أكبدا وانده إنكار وان أدب أكشرية وانده يجسكن تاشي يدل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك أي الملائكة الملائكة في قوتهم babu wanda ya san rundunan ubangijin kamalaku wajen karfinsu wa awanihim da kuma masu taimaka musu illa ku a sai shi Allah wa ma hi ai as-saqar saqar din da aka yi magana a kansa din illa zikra lil bashar an ambace ta saboda wa'azantar da dan adam ne dan adam mutane gaba daya a nan duk waɗannan abubuwa da ya kawo yana komawa zuwa ga wa maji an na ashaban nari illa mala'ikatan din ne illa mala'ikatan yace li yastaqina alladhina utul kitaba yace wa izdada alladhina amanu imanan wa la yartaba wa liyaqula wannan duk saboda su ne aka mayar da mala'ikun suka zama to su goma sha tara sannan wannan goma sha tara ɗin wani sirru ne a ciki wanda duk abubuwa na ƙur'ani idan in ka buga adadinsa kan wani adadi zai juye ya zama to goma sha tara ne ko goma sha tara ko ɗari goma sha tara ko dubu goma sha tara haka dai adadin zai baka sha tara sha tara sha tara zai dinga tafiya daga bakara har nasi shi ne wai ahmadi da ahmadi da da ke yana da ta'ammuli a kan irin wayannan da ya buga sha tara sha tara nan sai ya zo ya saba masa akwai wani abu da ya ga ya zamo goma sha takwas bai zaman to goma sha tara din ba wannan kuma abin da ya kawo wannan jahiltansa ya jahilci kira'o'i da riwawoyi ne da ya san kira'o'i da riwayoyi adadin zai zo ya kare masa a sha tara bincike saboda kira'o'i da riwayoyin da muke magana a kai za ku ga wata kira'a ta rage wani harafi wata kira'a kuma ta tara haka qur'ani yake tafiya yanzu misali wallazina qutilu fi sabilillah kira'a ta ta Abu Amr al-Basri da riwaya ta Hafsa to in zaka kirga adadin harufan fa zaka ce kafun ta'un lamun wawun alif kaga su biyar ne ai to in ka karanta wallazina qatalu fi sabili wallazina qatalu ba biyar din ya zamo shida haka nan kira'a mai shadda abin nan nazzala da nazala kaga nazala harufa uku ne nazzala harufa hudu ne to saboda haka sai ka tattare riwayoyi da kira'o'i duka ne na cikin ƙur'ani tukuna adadin da ƙur'ani yake kawowa na komai da komai ko tisa ta ashara ko arba'ina ko talatin duk za su na fita ɗaya bayan ɗaya saboda magana Allah ne aiki to da ke ya jagirci kira'o'i da riwayoyi shine ya kasa fidda lissafin wasu daga cikin domin haka ne sai ka tara kira'o'i da riwawoyin ne dukansu ne za su haɗe su zamanto ƙur'ani sai sa ake cewa kira'a biyu in suka zo a aya guda a matsayin ayoyi biyu ne in kira'a uku suka zo a aya guda aya ce ɗaya amma a matsayin ayoyi uku ne to an samu a aya ɗaya kira'o'i bakwai ma sun zo ko shida sun zo aya ɗaya zai zamanto ayoyi shida ko ayoyi bakwai irin su kamar su wa wa qalar hita hita hita su su hi abin na haita irin wannan irin wannan irin su wannan qalu arji arjihu su arjihi irin wannan to sai ka tattare su tukunan zaka fitar da mu'jizozin Qur'ani din to domin haka ne ko a tafsiri misali wani zai iya cewa ya duba Qur'ani bai samu dalilin abu kaza ba to bai sani ba dalilin wannan abin da bai samu ba din to a jahiltan qira'a sani misali wata kullal ladhi tasaaluna bihi wal arhami qira'a ta hamza wannan yana baka dalilin halalcin roko da dangi dan dan mahaifinka dan wanka dan mahaifiyarka ta min kaza shine wal arhami da kira'ar jarra haka wanda bai san da wannan kira'a ba zai iya cewa roko da dangi ko da manzan Allah misali ko da manya salihai dan shai ibrima dan shai ibrahim ya kaban kaza zai shi ma bid'a ce ko shirka ne ma kamar yadda suke yadawa a yanzu saboda jahiltan wannan kira'a take to domin haka ne Allah yake ma farratna fil kitabi min shay'in ba abin da babu a cikin Qur'ani to shi ne rahimahullah Allah ya masa rahama ya yi aiki sosai a mujizat ya fito da Qur'ani kalla istiftahun bi ma'ana ala yace duk inda wannan kalima ta zo tana zuwa da ma'ana istiftah da bi ma'ana ala akwai lokacin da zai zo da ma'ana na rada'i da rada'i da kuma zajai shi ne tsawatarwa kalla kalla wal qamar kaman ya ce to ku saurara ku saurara zan faɗi wata magana shi ne ya ce a'a ya ce kalla'in wal kamari wannan maganin da zan faɗa na ce ku saurara ina rantsewa da farin wata wallaili ina rantsewa da dare iza sifati zali dabara kyara idan daren ya shigo ya zo ba da nahari ya zo bayan rana wa fi qira'atin iz adbara wannan ita ce kira'ar mu kenan sai muka karanta da nakali izadbara izadbara wannan kira'a kira'a ce ta nafi'u da hamza riwaya ta hafs su suka karanta izadbara mu muka karanta a warsh da nakal izadbara qalun kuma ya karanta izadbara yadda su suke karanta saboda ba shi da nakali shi bi sukuni zali ba'daha hamza shine iz adbara kenan ai maza a wannan kira'a din yayin da daren ya juya ya tafi dabara kuma yayin da daren ya zo wasubuhi ina rantsewa da kuma safiya iz asfara zahara yayin da haskensa ya bayyana saboda wasu lamurruka ne a wannan lokuta din innaha jawabul qasmi din ai sakar ita sakar din da muke magana a kan ta baya la'ihi da kubari albalayar tsari tana ɗaya daga cikin manya-manyan bala'o'i wanda Allah ne fa yake fada fa a cikin manya-manyan bala'o'i sai dai ka roƙi Allah ya tsiratar da kai daga sakar alkubar ɗin jam'i ne na alkubra in ka ce alkubra mafi girma mu'annafi alkubar kuma jam'insa ya ce igida ne saboda sunayen wuta duk mu'annafai ne sai idafansa zuwa jam'in mu'annafi alkubar naziran halun min ihda wa zakkara bi annaha bi ma'an al'azabi yace wannan ɗaya daga cikin manya-manyan bala'o'in nan naziran yana ne gargadi maimakon ya ce naziratan naziratan to shi ne ce naziran amma a nan akwai mulahaza saboda ya ce ya yi ta zikirinsa saboda ihidaɗin ana nufin wutan sakar wutan sakar kuma ma'anansa azaba ne duba ma'anan aka ce naziran ɗin amma galibi za ka zo ka samu wazani na fa'il ɗin ko ya zo da lafazin masdari ko ya zo da lafazi na ismul fa'il yana ana daidaita mu'annasi da muzakkari da shi ko jam'i da mufradi da shi kamar da ya gabata wal mala'ikatu ba da zalika zahir wanda jam'i ne ya kawo zahir ala wazni fa'il kamar nadiran kenan ta yiwu ya kasance daga wannan ne aka ce nadiran din lil bashar wannan azaban au ko kuma wannan wuta ta sakar din wa na gargadi a halin na gargadi ga dan adam liman sha'a minkum badalun min al bashar badal ne na wancan min al bashar lil bashar din kaman ya ce nadiran nadiran liman sha'a minkum ne nadiran lil bashar nadiran liman sha'a minkum an yataqaddama ila al khairi a jannati bil imani yana garkadan wanda ya so daga cikinku ya yi gaba a sami shi a gaba gaba wajen aikata alkhairi ko ya yi gaba da imaninsa zuwa aljanna au ya ta'akkar ila sharri ko kuma yana ja da baya zuwa sharri au nar bil kufri ma'ana wanda ya so ya yi aikin da zai ciyar da shi gaba ya shiga aljanna ko zai mayar da shi baya wannan yana nuna maka ya halatta ana yin gasa a harkan ibada da suluki in ka ji wani yana sauka kullum to kana izu talatin talatin ka dawo da naka ya zama to shi ma ya sauka kullum in ya kara ka kara kamar yadda sahaba suke saji ku ila mafsirati kamar wannan shi ne liman sha'aninkum an yataqaddama aw yata'akhkhar kullu nafsin yace saboda duk wata rai bima kasabat da da abin da ta aikata rahina marhuna jingina ce ita maqudatun bi amalihatin nari za a kwato ransa din da aka bayar ko ya bayar jingina da aikinsa shine ma'ana kullu nafsin bima kasabat rahina ma'ana ranka din an bada jinginansa cikin wuta aikin da kai na alkhairi shine abin da ka karba misalin ka jinjina abu ai za a baka wani abu cewa in na kawo abin da na karba a ban kaya na ba to abin da zaka kawo ka karbi ran naka da shine aikin da kai illa ashabal yamin wa humul mu'minuna fanajuna minha yace banda ashabul yamin su sun tsira daga wutan sakartan ka'inuna fi jannatin suna kasancewa a cikin gidan aljanna ya tasa'aluna bainahum suna ro tambayan juna tsakanin su anil mujrimina wa halihim akan kafirai da halin su wa yaquluna lahum ba'da ikhrajil musidina min an-nar sai su ce musu bayan an fitar da masu kadaita Allah daga wuta ma salakakum adkhalakum fi saqar me ya shigar da ku cikin wannan wuta ta sakar kalu suka ce lam naku minal musallina ba mu kasance daga cikin masallata ba wa lam naku nut'imul miskin ba mu kasance masu ciyar da miskini ba ko miskinai ba addin jinsi wa kunna na kudu fil batili muna kusawa cikin kowanne banza ma'ana ba su da abin da yake bata mana lokaci malfa'idina ma tare da masu yin haka nan kunna na kudu malfa'idin yi ne wanda komai da shi ake kawai mai komai da ruwansa in ya ga wani taro ma ana taro ma ba gayyace shi ba zai tafi ma'ana baya ba wa lokaci muhimmanci wanda suke ba wa lokaci muhimmanci sufaye har ba sa son ba goma ya sallama eh saboda in ba ko yi sallama za su katse gurdinsu da karatun ƙur'ani to su kuma wannan alƙa'idi din har lokaci ya musu yawa ba gayyace ba gayyace ka ba ana taron siyasa ka tayi ka je wajen me yake faruwa me yake gudana kar a baka labari ka gani da idanka to duk wannan alamu ne na ɓata lokaci ibadunka ladanka yayi karanci har ka shiga fakartun surar yawanci tana magana akan sakar ne wa kunna nukazzibu bi yawmiddin al-ba's wal jazaa'i mun kasance muna karyata ranar sakamako hatta atana al-yaqin al-maut sai da yaqini mutuwa ta zo muka tabbatar fa tashin alkiyaman nan gaskiya ne saboda daga mutuwa ne kafirai za su tabbatar da duk abin da ke wahayi fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'ina yayi iltifati ne yace gashi kuma sa'a ceton masu ceto ba za su amfane su ba min almala'ikati wal anbiya'i was salihina wal ma'ana la shafa'ata lahum ma'ana mala'iku da annabawa da salihai ba za su cece su ba ba su da ceto fama mubtada'un mubtada ne lahum khabaruhu asalin saffan mastakarra lahum ma ismul mawsul lahum din kuma jaru muzur mutalikun mazufin khabar din ba mutalikun bi mazufin in taqala damiruhu ilayhi yace damirin wannan mazufin shine ya dawo nan aka ce lahum din fama lahum an tadhkirati an tadhkirati daga wa'azi ko tuna tuna wa'azin mu'uridi na halin minar damiri hal ne daga wannan damiri da wani ma'ana ayi shay'in wanne abu ne hasala lahum ya same su ya sadu da su fi iradihim cikin kawar da kai an isti'azi daga wasuwa wannan shi ne shi ne mu'uridi in ya zamanto hal hal nan da kumɗin zamiri nan da kumɗin fama famasta famasta karra lahum hala kaunihim mu'uridina كأنهم حمر مستنفرة وحشية حمر جمعي من حمار كاتي سجاكنا ني mustantira masu guje masu guduwa wa hashiya jakuna na daji waɗanda suke guduwa ko mustanfara mustanfara a kira'a ta nafi da ibn amir nishani wanda ake tsorata su farrat waɗanda suka gudu min kasuwaratin asad daga zaki misali jakuna jakuna na daji a garke guda in suka taru idan zaki ɗaya shigo cikinsu ya za ka ga guduwar da za su ya ce jakunan na daji ne saboda jakuna na daji su ne suke haduwa da zaki a gari ba zaki ai harabat minhu a shaddal harab wanda suka gudu daga wannan zakin gudu mai tsanani bal yuridu kullu imri'in minhum kowanne daga cikin su yana nufi ne an yi uta suhufan munashara a baki wasu takardu budaddu ai min Allah ta'ala daga Allah bitti ba'in nabiyyi daga bin annabi a baki kama qalu lan nu'mina laka hatta tunzila hatta tunzila alaina kitaban nakra'uhu su suke kowa a kawo mishi wasu takardu buɗaɗɗu rubutattu a buɗe shi ne munashara ɗin cewa wannan ƙur'anin ga wasiƙa ya zo a gun Allah cewa shi ya aiko da wannan ƙur'ani kalla radu'un amma a radu shi ne wanda tasu muke magana a kai yana zuwa da wannan ma'ana na tsawatarwa kalla balla ya khafuna akhirah ba sa jin tsoron tashin alkiyama ai azabaha azabanta kalla istiftahun ne shi kuma wannan ku saurara ku mai da hankali zan faɗi wata magana muhimmiya innahu ai alquran tazkira ida qur'ani din wa wa'azi ne faman sha'a zakarahu qara'ahu fatta'aza bihi wanda yaso zai karanta yau azantu da shi wa ma yadhkuruna billahi wannan wama ya zukuruna bilya'i kira'a ce ta jamhur wata da ta wama ta zukuruna kira'a ta nafi yadda muke karantawa wama ta zukuruna illa in sha Allah wa'azantuwan ba za ku wa'azantu ba ko ba za su wa'azantu ba sai in Allah ya so kamar ya ce ba za su shirya ba da sai da shiryan Allah huwa ahlu taqwa bi an yuttaqa shine wanda ya cancanta a ji tsoronsa wa ahad mafira bi an yafira liman taqahu shine me me gafara ahad din anan cancanta ko ya zo bi ma'ana zu huwa zul huwa zuttuqa wa zul maghfirati shine me taqawa shi yake rike da ita zai ba wa wanda ya so shine me gafara shi zai gafarta wa wanda ya so سورة القيامة مكية أربعون آه أربعون آية آيوين سورة القيامة ثلاثين دسرني آه مصحف آه مصاحفي sai kuma a mushafi na kufa ya zo arba'in shi ne wanda ya faɗa adadin da ya faɗa adadin mushafin kufa ne shine la'uksimu tiblinan wa kufin munan tiblinan talatin da tara munan mimun arba'in bismillahir rahmanir rahim la za'idatun fil mawdi'aini uqsimu bi yawmil qiyamah ina rantsewa da ranar tashin qiyama wala uqsimu بالنفس اللوامة كما إلى رنسوا da rai wacce ake ce mata allawama allati tadumu nafsaha wa in ijtahadat fil insani wannan shine tafsirin ibnu abbas kenan shine ran da take zargin kanta duk irin kokarin da ta yi na aikin kyautatawa wannan wannan wannan asul ne min usuli tasawufi shine suke cewa al mujahada ma'a adami ru'yatiha wa al mujahada ma'a adami ru'yati mujahada kai kokari sosai a ibada a hakan kuma kana ganin gazawarka eh saboda haka annabtu lawama din yabo ne ba kushiya ba wannan ilimi ne zulfi irin na abdullahi bin abbas ya fassara da haka wasu suna zaton annabtu lawama din kushewa ne rai din da rai din da tana take zargin mai yawan zargin kanta saboda tana aikata zunubi saboda mai yawan aikata zunubi ne take zargin kanta to alhali saboda yawan ibadan ne take zargin kanta saboda zargin kai da da zunubi din da yawan zunubi din abu ne shi ne a sananne ne ai ba makami ba ne wannan ai makami shi ne ka zurfafa ka tsananta a ibada a hakan kuma kana zargin kanka ba ka yin komai ba ka zama komai ba kamar yadda aisha da abdullahi bin abbas suna tattaunawa a harkan tafsiri inda allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wannan aya ta cikin suratul mu'minin cikin wannan aya abin nan wajilan din nan to shine abdullahi bin abbas ya ce mata ke kina ganin suwa ake nufi wannan kafirai ake nufi ko musulmai ake ko mumunai ake nufi shi aisha ta ce aisha ta ce mummunai ake ne shi sai abdullahi bin abbas ya ce eh haka ne sai ba faka mata ma'ana wasu ne wanda suna dadar suna tsoro a wajiluna wani ayin da yake ce abin nan wajiluna suna dadar akan suna tsoro shin tsoron nan suna tsoro ne akan yawan zunubansu ko akan me suke tsoro sai aisha ta ce ba masu aikata zunubai ba ne masu ibadan ne a hakan suke tsoron ibadan nan nasu an karba ba su karba a karba ba ba sani ba suke tsoron yaya za su ci kansu a lahira an karbi ayyukansu ko ba a karba ba tafsirai ne na tafsiri ne sufi wa jawabul kasmi mahzufun ai la tub'asunna yace jawabin wannan rantsuwa din mazufi ne ma'anansa ina rantsewa da ranar tashin alkiyama ina rantsewa da rai mai yawan zargin kanta duk da ƙoƙarin ibadarta la tuba a sunna wallahi za a tashe ku ranar tashin alkiyama dalla alaihi abinda zai nuna wannan jawabul qasmi din aya hasabul insanu ko aya aya hasibul insanu ayil kafir shin dan adam mutum kafiri yana zato ne a ya hasibu din kira'a ce ta nafi'u da kisa'i da ibnu kasir da abu amr a ya hasibu sauran qurra'u su ne kufawa sai suka karanta a ya hasabu a abin nan sauran qurra'u bayan wa'annan su suka karanta a ya hasabu kenan a cikin kufawan banda kisa'i kisa'i ya karanta shi a ya fi bune allan najma idamahu lil ba'th wal iyai shin dan adam yana tsammani yana zaton ba za mu tattare kasusuwan sa gaba daya mu tayar mu rayar ba bala najma'uha ai za mu tara kadirina ma'a jam'iha sannan kuma duk da za mu tara in muna da iko za mu iya ala an musawwiya bananahu wa huwa al-asabi za mu iya daidaita zanen yatsun hannayensa su kasance kamar yadda suke a duniya ai nu'idu idamaha kama kanat ma fi ghariha fa kaifa bil kabira anan zane zanen da yake tashin hannu din kowanne mutum nasa daban ne kowanne mutum zanen nashi daban ne saboda haka ne za a ce ka danna yatsan ka din ka danna yatsan ka na babba na tsakiya na waye saboda kai ɗaya ne kake da wannan zanen naka na kaɗai in an tara mutane tiriliyon saba'in ma tun daga kan annabi adamu zuwa ɗan adam na ƙarshe to babu wanda zanen yatsunsa da na wani ya zo ɗaya to saboda haka Allah subhanahu ta'ala da ya ce bala'in to shi ne ya ce katiri na ala an ya banana eh bai tsaya kawai wai a tattare ka suwa babu ya wuce haka mutum din ne izzatili shi din ne na duniya zai tahi a lahira ba kamar yadda wasu mutazalawa ke cewa maimakon kowanne mutum ɗaya za a kawo mutum daya saboda suna ganin mustahili ne a ce mutum ɗin exactly na duniyan kuma ya zamo shi ne ya shi ya fito a lahira duka to wannan aya tana mayar musu da raddi ala an nusawwiya bananahu wanda binciken wannan zamani tabbatar da haka kowanne mutum da har ibn arabi ma yake cewa ba mutane kadai ba ma duk da yawan halittun Allah Allah bai taba halittan Allah bai taba halittan halit halitta iri ɗaya ba kwata-kwata. Abu iri ɗaya a ce yayin Allah babu kwata-kwata. In kwaya guda biyu aka kawo ma nan maiwa ko na hatsi ko na masara dukansu daban-daban ne. In kana so ka gane cewa daban-daban ne ka shuka su su fito ka gani. In ka shuka su daban-daban ɗayan in ya fito zai iya fitar ma da zangarniya guda biyu ko uku ɗayan kuma ya fitar maka da zangarniya guda biyar ko shida don za a gane daban-daban ne inda duk iri ɗaya ne to bibbiyu bibbiyu za su fito ko uku uku ko ɗaɗɗe-ɗaɗɗe abin da za su fita ɗaya ne wannan shine ibn arabi alhasimi kenan a sayyidul arifina a gun wasu zindiki a gun wasu kuma siddiki agun wasu zindiki agun wasu siddiki mu agun mu siddiki ne su da ba su san shi ba a wajen su kuma zindiki ne babu mamaki bane wannan ibnu qayyim ma madarijus salikin yana fada ta yiwu zindiki da siddiki sadu wani ya zaci cewa wane siddiki ne agun wane kuma ya zamo zindiki ko akasin wannan saboda lamari yana dagulewa a rasa gano wannan mene shi kamar yadda aka riya a harkan hallas ya rikice ya dagule hattawa da yawa daga cikin manyan sufaye da irin su abu abdurrahman sulami da ya kawo tabakatin sufiya yake kawo shi a shi tana aka gane cewa bai yadda da shi ba haka a sharani cikin atabakatul kubra shi ma yake kawo shi amma a cikin tarjaman wasu waliyai yana kafa hujja da maganganunsa abin mamaki kenan eh shi yasa shi harkan Allah din yana da zurfi sosai shi ne Allah subhanahu wataala yace bal bal yuridu al-insanu liyafjura allamu za'ida wa nasbuhu bi'an mukaddara ai an yukazziba amamahu asalinsa bal yuridu al-insanu an yakujura amamahu sai aka kawo lam din ya zamanto za'ida ai yawmal qiyama dalla alaihi dan adam yana so ya karyata abin da zai biyo baya a gabansa abin da zai wakana a nan gabansa takin alkiyama kenan yace abin da zai nuna maka wannan fassaran yas'alu yana tambaya mata ayyana mata yawmul qiyama su'alati zai wa takzibin tambayan izgili da garetarwa bai za barakal basaru qira'ar mutanasibu da fataha badi ne guda ana cewa baraka ana cewa barita bi kasri ra'i wa fatiha da hisa wa tahayyara idan rai ya rube ya rikice limara saboda abin da ya gani ne ma kana yukazzibu bihi daga cikin abin da yake karyatawa ne yaga wani abu ƙwarƙwaro shine yake yake ruɗewa wa khasafa al-qamar idan ido ya ruɗe azlama wa zahaba dauhu sannan farin wata yayi duhu haskinsa ya tafi ya zama babu wa jumi'a shamsu wal qamaru aka hada rana da farin wata a guguda fa tala'a min al maghribi dukan suka fito dukan suka fito ta inda suke fadawa aw zahaba dauhu ko kuma hasken su ya tafi shine ma'ana an hada su din وذلك في يوم القيامة أرانا تاتي القيامة كنا يقول الإنسان يومئذ أين المطر ونشين جوابي إذائه وخصف وجمع كما ما طوفاني على بركة وبركة in wayannan abubuwa din suka kasance guda uku to a lokacin dan adam mutum zai ce ya ce yau ma idin saboda ya aka da manin idadin a ranar da wayannan abubuwa suka kasance dan adam zai ce ainal mafar alfirar ina ne ina gudu yake ko ida ina ne gun gudu ina ne gun da za a gudu a shiga ina ainal mafar ko ina gudu din kalla rad'un an talabil firar ina ai guduwa ba zai yiwu ba لا وزرع لا ملجأ يتحسن به babu gun mafaka da za a je a tsira ila rabbika yawma idin mustaqar mustaqarrul khala'iq matabbatan halitu gaba daya a wannan ranan zuwa ubangiji da ne fa yuhasabuna wa yujazawna yunabbu al-insanu yawma idin bima qaddama za ba wa mutum labari a wannan ranar da duk abin da ya kaddamar wa akara kuma ya jirkinta bi awwali amalihi wa akhirihi farkon aikinsa da ƙarshensa ko abin da aka ce yayi yayi da abin da aka ce yayi bai yi ba shine bi ma kaddama wa akhara bal al insanu ala nafsihi basira shahidun mutum din da kansa zai zamo yana da basira wa kansa zai akwai shaida tantiku jawarihuhu bi amalihi gabobinsa za su faɗi ayyukansa ko aikinsa walha'u lil mubalagha haɗin na mubalaga ne fala budda min jaza'ihi shine bal insani yawmin ala nafsihi basirun shine ce basiratun amma babu bukatan wannan basiratun din masdari ne mazdari ne mufradin basair akwai basira da gano komai da kansa da ya fassara shahidun ne shine yace ta din na mubalaga ce walau alqa ma'azirahu jam'u ma'azira ala ghairi qiyasi jam'i ne na ma'azira wanda ba na qiyasi ba ai law ja'a bi kulli ma'aziratin ma kubidat minhu ko da ya jefo da uzurruka ko ma wace uzuri ne ba za a karba masa ba kala ta'ala li nabiyhi la tuharrik bihi bil qur'ani qabla farag jibril jibril minhu kada ka motsa harshenka da qur'ani kada ka motsa kada ka karanta qur'ani gabanin jibrilu ya gama karanta maka lisanaka ka motsa harshenka da qur'ani gabanin ya gama da ta'ajala bihi khaufa an yanfalita minka tsoron kada wata aya da jibrilu ya karanta ta kubce maka kana karantawa da gaggawa inna alaina jam'ahu fi sadrika ai mu ne muke tara haddarsa a zuciyarka wa kuwa qur'anahu hakanan alaina qur'anahu ai qira'ataka iyahu a nan ƙur'ani ya zo da ma'ana na mastari ne karatun da kake ma yana kanmu ne ai jarayanuhu ala lisani ka gudanar karantawar ma a kanmu yake mu muke karantar da shi a harshenka kamar da mu muke tara shi muke ajiye shi a zuciyarka komai mu ne muke yi ba kaman haddan wasu da karatun wasu bane na ci da ƙarfi naka wannan na baiwa ne sai za ka ra'anahu alayka bi qira'ati jibril فاتبع قرآنه استمع قراءته فكان صلى الله عليه وسلم يستمع ثم يقرأه sai manzo ya daina wancan gaggawan ya dawo yana saurara tukuna ya karanta kuma inna alaina bayanahu bi tafhimi laka akan mu ne bayanin sama mu ne zamu maka bayani wal munasabatu baina hadhihi al-aya wa ma qablaha anna tilka tadammanat tadammanat al-i'rab عن آيات الله وهذه وهذه آه تضمنت المبادرة إليها بحفظها يشي مناسبة آيوين سندسك قباتا قباتا دونن تكان آه مناسبة تكان سو يشي wancan ɗin tana ɗauke da kawarwa daga ayoyin Allah wannan kuma tana dauke da gaggawa zuwa zuwa ayoyin domin a haddace shine munasaba tsakanin su kalla istiftahu bi ma'ana ala kamar yadda ya gabata bal yuhibbuna al'ajilata dunya suna son duniya ne Allah ya kira ta al'ashira bil ya'i wa ta'i suna so da ya in kira'a ta ibnu kathir abu amr al-basri da ibn amir nishani wata'i da tadin kuma kira'a ta sauran qurra'u fil fi'laini a wayannan fi'lai guda biyu kalla bal yuhibbuna al-ajila wa yadruna al-akhirah bal bal tuhibbuna al-ajila wa tadruna al-akhirah fala ya'maluna laha suna son duniya suna barin lahira kuna son duniya kuna barin lahira wujuhu yawma idin aiti yawmin qiyamati naziratun hasanatun mubi'atun wasu fuskoki ranar tashin alkiyama kyawawa ne suna yin haske suna yin haske ila rabbiha naziratun yarawna Allah subhanahu wata'ala fil akhirati fuskokin ana nufin idanun wannan fuskokin suna duba suna duba a ubangijin ubangijin su ne ووجوه يومئذ باسرة كا كالهة شديدة الأبوس وتفكوكي أو النرانا مرتدون مرتدون ما سسنا من مرد فسكا تظن تظن توكل تنا يكيني أن يفعل بها فاقرة داهية عظيم عظيمة آه تكسر فقار الزهري كو تكسر فقار الزهري شيني فاقرة كنا wata musiba mai girma wacce take take kakkarye kasusuwan gadon baya ko jijiyoyin gadon baya saboda wahala kalla bi ma'ana ala idza balagati nafsu taraqi idan ruhi rai ya isa sasussuwan makogoro shine izamal halqi wakila kada man haulahu sai aka ce wanda yake gefen sabin sai ya ce man raqin yartihi li yushfa shin akwai wani ne mai rukuya wanda zai mishi magani ya warke liyishfa dan a warkar da shi wasu suka ce daga rakaniyarka akwai wanda zai daga wannan ruhi in ya fita zuwa sama shine marrati ko kuma marrati akwai ne yi wa wannan ruhin rukuya ya hana ruhin fita ya warke ma'ana babu wa zanna aikana man balagat nafsuhu zalika wanda ransa ya kai wannan makogoron ya yi samu yakini cewa annahu firaq firaqu dunya rabuwa ne kawai banda rabuwa da duniya babu wani abu daban wal taffati saqu bi saq saq tsakanin gwiwa da idanun sawu idanun sawu na harhaduwa da juna ai igida saqaihi bil ukra ɗaya tana haduwa da ɗaya inda almauti wajen mutuwa a wiltaffat a wiltaff a wiltaffat shiddatu firaki dunya bi shiddati iqbali al-akhirati wato ya fassara asasin a majazi cikin wancan wanda muka fassara jiya yau mai yushaku an sakin kenan wahalwalun rabuwa rabuwa da duniya ya haɗu da wahalwalu na shiga lahira Eh, saboda dole ne a sha wahala saboda duniyoyi ne daban-daban ka su daban-daban za ka fice a nan ka shiga wancan hausa suke jawo shure-shure baya hana mutuwa shine wal tabbati saqu bi saqin ila rabbika yawma idil masaq ay as-sawqu masdar ne ni a wannan ranan korawa zuwa ubangijinka ne za a kora rushin ya koma zuwa ubangijinka ne wa hadha yadullu ala yadullu ala al-amili fi idha ita wannan yana nuna amilin ita din al-ma'ana idza balagatin nafsul hulquma tusaqu ila hukmi rabbiha shi ne amilin wancan idza din fala saddaqa al-insanu wala salla ay lam lam yusaddiq lam lam lam yasaddaq wa lam yusalli bai sadaka ba ko bai gaskanta ba kuma bai yi sallah ba bai gaskanta annabi ba bai yi sallah ba walakin kazzaba bil qur'ani wa tawalla anil iman maimakon ma wannan ya kare ta qur'ani ne ya juya kai daga imani thumma zahaba ila alihi yatamabba yatabaktaru fi mishyatihi ajaba sannan ya tafi wajen iyalansa yana takama a yanayin tafiyarsa domin birge kanshi ko adalci aula laka fi fi iltifatun an ghaibi an ghaiba ba ci aula lahu ba aula laka wal kalimatu ismu fi'il yace ismu fi'il ne wal lamu litabyin lamun din na tabyin ne ai wal yakama takrahu ma takrahu abinda kake ki din yana hadewa da kai yana binka duk inda ka shiga shi ne aula da ka wasu na cewa addu'a ce na wannan ɗin ba aula ayi fa huwa aula bika min ghairika cewa duk abin da baka so yana riskan ka ɗin shi ne yafi ya shi yafi cancanta da kai fiye da wanin ka wasu na cewa duka biyun jumla ce du'a'iya yana bada ma'ana na halaka أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى تعسيل أيحسب كو أيحسب يظن الإنسان أن يترك سدى shin dan adam mutum yana tsammani za a sake shi za a bashi haka kurum hamalan la yukallafu bi shara'i a halice shi ya yi ta yawo a duniya har ya mutu ba a daura mishi wasu ibadu ba ai la ya hasab zalika kar ya yi tsammanin haka alam yaku ai kana bai kasance ba da nutfatan yana dugon nufa min manin yumna bilyai riwaya tahab wa ta'i tumna riwaya ta shu'uba da qira'a ta jumhur tusabbu fi rahim ruwan da ake zubawa cikin mahaifa bai kasance ba ثم كان ثم كان ثم كان المني عبكة sai ya zamanto gudan jini shi ne wanda arrajibul asbahani yake cewa yumna din ba an ɗauko shi ba ne minal daga fi'ilin mani din yumna din ayyukaddar ya ce mana ake iyakance ake iyakance ake iyakancewa a auna a ɗauki wanda za a yi halitta da shi shi ne yin naɗin saboda filin shi wancan wancan muda'afi ne wannan kuma naƙisi ne naƙisi ne wannan saboda haka ya mayar da su a istikafi daban-daban ne فخلق الله منها الإنسان فسوى عدل أعضاءه فجعل منه من المني الذي صار علقة أي قطعة دم daga wannan kuma sai daga wannan wanda ya zamanto gudan jinin thumma mudghatan sannan ya zamanto tsoka a ai qit'ata lahamin wani butulun nama az-zawjaini daga wannan kuma sai ya halici nau'i annau'aini nau'i guda biyu su ne az-zakara wal unsa yajtami'ani taratan wa yanfaridu kullun minhuma an al-akhari taratan wani lokaci a haifi maza biyu wani lokaci mata biyu wani lokaci namiji daban mace daban haka Allah yake yi alaysa zalika al-fa'al li hadhihi al-ashya min yin wayannan abubuwa bi qadirin dan Allah bai zamo ne iko ba ala an yuhyil mauta قال صلى الله عليه وسلم بلا سمن بيت يا زموني إيكو سورة الإنسان مكية أو مدنية إهدى وثلاثون آية انت ثلاثين بدين بسم الله الرحمن الرحيم هل قد أتى على الإنسان آدم آدم حين من الدار زامني من صو حين حين ونلوكتي من الدهر نزامني أربعون سنة شكرا أربعين لم يكن فيه شيئا مذكورا كان فيه مصورا من دين لا يذكره bai zama wani abu da za a ambace shi ba taɓo ne kawai da an kera da surar gangan jiki na ɗan adam saboda ɗan adam ɗin ba wannan taɓon ba ne ruhin da za a sa cikin shi ne dan adam shi yasa ya ce lam yakun shay'an madhkura aw al murad bil insani ko kuma ana al insan al jinsu ana nufin mutane ne gaba daya wa bil hini kuma hin kuma ana nufin muddat al hamli tsawon daukan juna biyu a wannan tsakanin duk mutum ba a ce masa mutum saboda ba hadice shi an sa mishi ruhi ba inna khalaqnal insana aljinsa duk dan adam mun halice shi min nutfatin amshaji akhlaqi ay min ma'ir rajuli wa ma'il mar'ati ruwan namiji da mace almuqtalatayn a cuɗanye almumtazajayn almumtazajayn kuma a cuɗanye ma'anan su ɗaya ne almumtazajayn nabtalihi naqtadiruhu bitaklif yayin da muka halice shi muna muna halittan sa ne mujarraba shi ko kuma wal jumlatu musta'anifa aw halul muqaddara ay muridi la ibtila'ahu hina hina hina ta'ahalahu lokacin da ya zamo din muna muna nufin mu jarrabe shi kama yadda shi hali kenan faji allahu bi sababi dalika sami'an basira sai muka mayar da shi mai ji mai gani da baya ji baya gani saboda shi din bai zamo shay'an mazkuran ba inna hadainahu sabila da muka halice shi ba mu bar shi haka kurun ba muka shirye shi hanya bayyana lahu tariqal huda bi ba'ath rusuli imma shakiran ay mu'minan ya zamo imma ya zamo mumini ne ibada shine wa imma kafuran hala min al-maf'uli ay bayyana lahu fi hali shukrihi aw kufrihi al-muqaddara nace mun masa wannan bayani a halin kafircin sa ko kuma halin musuluntan sa wa imma li tafsir al-ahwali imma din yana fassale yana mayyaze halinsa ne in ma ya zamo a halin kafirci ko a halin musulunci ɗayan biyu ne babu na uku wannan inna atadna hayyana lil kafirina salasilan mun tanada wa kafirai sarka salasilan lafi'u da kisa'i da riwaya ta shu'uba da hisham sun karanta da tanwini salasilan sannan haf da ibn zakwan da sauran qurra'u suka karanta salasila saboda wannan shine asalin salayin sarifu ne insirafin tasrifin an mishi ne saboda munasaba an hada shi da munsarfi shine wa aghnanan din da kuma sarkuna fi a anaqihim salasilan salasila salasila ko salasilan yushabuna jihatin nari sarkan da ake jan su da ita wa zalalin shi'a na fihim wanda aka sa a wuyansu tushaddu fiha salasil za a daura wa za a daura wannan salasil din sarkan da aka ja shi da shi cikin wannan wanda aka daura wa wuyan sadar wa sa'iran naran musa'ira ko musa'ira ay muhayyija muhayyijatan yu'azzabuna biha إن الأبرار جمع بر أو بار برق بار حين يتنن ديايا وهم المطيعون سوني مصنن ديايا الله سوني وندا مكان سيكي كسد المقربون دك المقربون سيسو يشربون من كأس هو إناء شرب الخمر وهي فيه kwanon da ake shan giya a lokacin da giyar take ciki in empty ne ba a cewa ka sai da ce ko ba da ba wal muradu min khamrin ta tasmiyatan lil hali bism al mahall wa min للتبعير yake an kira abinda abin da yake ciki da sunan gun da aka ajiye shi kaman ruwa ne da kofi ruwa ne da kofi gun da aka ajiye ruwan shine kofi ruwan kuma shine abin da aka saka ciki to sai aka kira ruwan da sunan kofi shine abin da yake nufi kenan wa min bitabyidi kuma na tabyidi يشربون من كأس أي يشربون بعض كأس كنا كان مزاجها ما تمزج به أبن دعيكي مس مس دوانين وأبن دعيكي مس دنسا دوانين جيان كافورا شين كافور نا الجنة وانا أبن دعيكي كمشي كنا يأتي من كأس سبب إن الجنة ba ruwan jiya kadai suke sha ba akwai na zuma akwai na nono iri iri shi yasa yace min ka'asin din ainan badalun min kafuran fi hara'ihatuhu wani idan ruwa ne a kana mizajuha ainan yushrabu biha wani idan ruwa ne da za a sha biha minha baɗin bi ma'ana minne daga wannan idan ruwa mai bubbuga ibadullahi wasu bayin Allah za su sha daga wannan auliya'uhu yufajjirunaha tafsira yaqudunaha haythu sha'u min manazilihim suna suna budawa wannan aidin hanya aidin yana gudana suna tura ta inda suka so ko inda ya so ko inda suka so daga gidajensu ma'ana yana tafiya ruwan da kansa ai ai idon ruwan inda suka so yufuna bin nazri fi ta'atillahi suna ciki alkawarin da suka dauka wa Allah na ibada na jin Allah wai khafuna yawman suna tsoron wata rana kana sharruhu mustatira wannan hal ne na fa'ilin yufajjiruna a tabjira ɗin sun zamo suna haka ne saboda a duniya suna cike nazarin jin Allah mai kafu na yau man kana sharruhu mustatiran muntashiran suna tsoron ranar da sharrinsa ya ɗaɗɗe ne sharrin a wannan ranar ya isa gun kowa muntashiran ويطعمون الطعام على حبه أي الطعام وشهوتهم له suna ciyar da abinci duk da suna sha'awansa suna son abincin su ma za su haƙura su bayar sadaka miskinan suna ciyarwa miskini fakiran wa yatiman la aba lahu wanda ba shi da uba wa asiran yani mahbus bi haqqi wanda aka tsare shi da wani haƙƙi shine asiran ko fursunan yaƙi ko wanda yayi sata ko ya wani rashin gaskiya aka kulle shi innama nut'imukum liwajhillahi bi talabi thawabihi suna cewa muna ciyar da ku ne saboda Allah neman ladansa la nuridu minkum jaza'an wala shukuran shukuran ba ma nufin ko bukatan wani sakamako ko godiya fihi fihi illatul it'am sun faɗi sababin da yasa suka yi wannan ciyarwa din وهل تكلموا بذلك ثم فدا da harshen su ne hakan aw alimahu Allah minhum ko Allah ya san hakan ne fa asna alaihim ya yaba musu bihi da shi kaulani magana biyu wasu suka ce sun fadi hakan inna naqahu min rabbina yawman abusan taqlahu alwujuh fihi yace muna tsoro wata rana mai murɗe fuska fuskoki na murduwa a ciki wannan ranan muna tsoronsa a gun ubangijinmu ai a karihal manzari ranan da yake da kyan abinan munin gani wanda yake da ba daɗin gani ranar da shiddati saboda tsananinsa kamtariran shadidan fi zalika abin da ya sake fi zalika tamtariran din da abusan din ma'anin su da ne kamar da yake abasa wa basara ne basara da abasa shine abusan tamtariran shi ma murde fuska ne فوقاهم الله شر ذلك اليوم دك سن وإنن أيك الدنيا sai Allah ya kiyaye su da sharrin wannan rana walakahum atahum nadratan hasanan wa ita'atan fi wujuhihim ya ba su haske da kyau a fuskokinsu wa sururan da murna da farin ciki wa jazahum bima sabaru bi sabrihim ma'in masdariya sababin haƙurin su Allah ya musu takayya sun yi haƙuri anil ma'afiya da barin sabo jannatan udkhiluha aka musu sakayya na aljanna da aka shigar da su ciki wa hariran ulbisuhu aka musu sakayyan rigan alhariri wanda aka sanya musu muttaqina halun min marfu'in min marfu'i udu udu wa abuna udu filuha almuqaddar udu filuha da ya kaddara din muttaqina din hal din ne fiha alal ara'iki an shigar da su aljanna yayin da suke kishingide akan asuri gadaje fil hijabi gadaje kananan gadaje akan akan akan manya-manyan gadaje to shine yake magana jam'i ne na hijira لا يرون لا يجدون حال ثانية باسا سامو آيين باسا سامو فيها شمسا رانا أشكي ولا زمهريرا أي حرا وكما سسامو سسامو ذاتي سين زمهرير ودانية zamhariran alkamar harran wala baradan babu zafi babu sanyi zafin rana sanyin kuma farin wata shi yasa aka ce wakilan zamhariru alkamar fahiya mudi'atun min ghairi shamsin wala qamari ita aljanna tana haske ne ba tare da rana ko kuma farin wata ba wadaniyatan karibatan atufin ala mahalli la ya rauna an yi atafinsa zuwa ga mahallin la ya rauna wanda aka ce hal ne na biyu masu ina hal na farko hal na ji hal na farko ai ghaira ghaira ra'ina alaihim minhum bilaluha wadaniyatan alaihim minhum bilaluha shajaruha inuwan wayannan wayannan bishiyoyi suna kusa dab da ku tana minhum da mutallakun ne na daniyatun din yana dab da su wa zullilar kutufuha tadlilan uduniyat imaruha an kusantar da ‘ya'yan wa'innan bishiyoyi na aljanna fayanalu halka'imu walka'idu walmutaji'u na tsaye da na zaune da na kwanci duk zai iya tsunkowa wa ya tsufu alaihim fiha bi'aniyatin min fiddatin wa akwabin yana abin nan wa ya tsufu alaihim fiha bi'aniyatin min fiddatin wa akwabin yana yana kai kawo a kansu a cikin gidan aljanna da kwanuka min fidda na azurfa wa akwari da kuma kofuna akadahun su ne kofuna kofuna bila ura wanda ba su da marga kanar kawarira waɗanda suka yi kasance na kwalba na kilas kenan kawarira min fiddatin kwaladen ya ce na azurfa wanda aka yi su da azurfa أي أنها من فضة يرى باطنها من ظاهرها كالزجاج يتدق أدر فاني أنا قا تشيكن تبايا كمان جلاس قدروها قدروها وند أي إياكن شي سن إياكن شي أي الطائفون ليتي ويطاف عليهم أنا كي ويدا سو دا وإنن أبوبوا تو وإن دا سكي كي ويدا da wayannan abubuwa suna wucewa ta gaban su suna tafiya suna dawowa din su ne za su iyakance takdiran ala kadri riyi sharidina za su zuba gurgudan abin da zai kosar da masu share a cikin kwanuka ruwan da za a zuba ko nono za a zuba a kofin ko a kwanukan to daidai yadda kake bukata ka sha min gairi ziyadatin ba tare da ƙari ba wala nafsi wa zalika aladdu sharafi ne shan da yafi jin yafi jin dadi anan ya ɓoye fa'ilin ne yace wa yutafu alaihim wa yutafu anan gaba zai zo ya bayyana cewa masu wannan kai kawon suna rike da kofuna wasu suna rike da tire-tire bi'aniyatin da kayan abubuwa daban-daban suna kai kawo kamar yadda ake a manya-manyan otel ko a cikin jirgin sama ana sabisin ɗinku irin wannan to shi ne bai faɗe su bai wasu yara ne wanda aka halice su yara kanana kamar da muka bayyana suratul waqi'a wasu na cewa yara ne da matan huru ɗin to shi ne ya cire fa'idin anan ويسقون فيها كأسا خمرا ذا شايد سوء سنجدا الجنة دجيا كان مزاجها ما تمزج به أبن أكي مزدشي زنجبيلا منين الزنجبيل إن أكتي زنجبيل إن أدوني يعني شيني شتا كاجور شيني زنجبيل أكوي سنادرين masu amfani a ciki masu buɗe hanyoyin jini to shi ne zanjabil ainan a aljanna kuma sunan wani ruwa ne badalun min zanjabil fiha cikin wannan idon ruwan a fiha a cikin gidan aljannan su samma ana kiran wannan ainu ɗin salsabila sunanta yani anna ma'aha كالزنجبيل الذي تست... الذي تستلذ به العرب وندا داربا وسنا جن دادي da amfaninsa sahal masaghi fil harq yana da sautin hadewa a makogoro yana da amfani da yawa to shine yace wannan kaman ruwan wannan ainu din kaman ruwa ne da aka sa aka sa wannan zanjabil din a ciki wa yatufu alaihim wildanun mukhalladuna to shine a can aka ce wa yudafu alaihim ana aka ce yara ne mukhalladuna bi sifatil wildan a sifa ta yara ganana la yashibuna ba sa girma shine ma'anar mukhalladuna din koyaushe su yara ne idan ra'aita hum in in ka gansu hasibtahum bi husnihim wa intisharihim fil khidmati saboda kansu da yaduwan su wajen hidima ko ina suna nan ma'ana lu'ulu'an to zaka ce kamar lu'ulu'i ne mansura min sirki wanda aka yaɗar da shi daga silkinsa au min sadatihi ma'ana ba tufkakke ba wanda aka tufke shi kaman carbi shi ake cewa silk din wanda aka tsinka lilon ko daren aka watsa tulu inda aka watsa to shi ne mansuran din kenan wanda za ka gani iri-iri kala-kala wani kore wani ja wani suna haskakawa to yaran za ka ce kaman wa'annan ne وهو أحسن منه في غير ذلك أيادي دين لؤلؤي دين يافي أتفكي cikin zare kyau shi yasa yace lu'ulu an mansura wai za ra'aita samma ai wujidati ru'yatu minka fil janna idan ka ga can ko ina ka hanga ka gani samma din ma'anan sa huna hunalika ko ina aka samu ganin ka a cikin aljanna ra'ayita jawabi na izadin jawabu iza na'iman zaka ga wata ni'ima ce sabuwa la yusafu wanda ba za a iya sifantawa ba wa mulkan ko ina ka gani kawai waya zaka ga sarauta ne kabiran wasi'an la gayata lahu bai da iyaka alihim fawqahum sama da su an karanta aliyahum fa nasbuhu ala darfiyah sama da su kenan kaman fawqahum ne kawai wa huwa khabaru al-mubtada'i ba'dahu zai zama khabar ne wannan zarfu din na wani mubtada da yazo a bayan sa shine siyabu din wa fi qira'ati bi sukuni al-ya'i shine qira'ar mu alihim kenan yadda nafi'u da hamza suka karanta alihim mubtada a wannan qira'a din alihim din ne da kansa mubtada a wancan aliyahum din aliya din ya zo ma'anan zarfu ne to zarfun ne muta'alliqun bi ma'zufin bi ma'zufin khabar mubtada shi kuma alihim ne ne sukunin shi din ne kansa mubtada din amma ba da khabaruhu siyabu sundusin din khabar din sa wa damirul muttasil bihi lil matuf alaihim damirin aliyakum ko alihim din na waɗanda ake kewaye su da tire da kofunan ne ma'ana saman su waɗanda ake kewaye su da tire da kofuna ɗin siyabu sundusin akwai tufafi na sundus shi ne harir alhariri ma'ana suna sanye da tufafin alhariri kudurun jajaye an kace kudurun koraye bin rafi'i ya zamo sifa ce ta siyafu ma'ana tufafin su ne koraye bin raf'i ka karanta da rufu'a ne wannan kira'a ce ta ibn amir da nafi'u da abu amr al-basri da haf su suka karanta kudurun yana duba siyabu din ba haririn yake dubawa ba siyabu yake dubawa suna sanye da tufafi koraye ke da shi ne jirrafi idan ka karanta kudurin kira'ata kira'a riwaya ta shuba da sauran ƙurra'u kuma to yana duba sundusin din ne sundusin din ma'ana sundus alharirin shi ne koraye au ko kuma yana duba siyagu din wannan jarra din na jawari mun gane wannan magana wajihi guda biyu kenan har yanzu tufafin su ne koraye amma an ce kudurin ne saboda yayi makwabtaka da sundusin majruri dan haka aka faɗa wannan wajihin ya fi saboda sundusin ɗin mufradi ne hudurin ɗin kuma jam'i ne waɗanda suka ce sifa ce ta sundusin ɗin sun ba wa sundus ɗin ma'anan jam'i ne wa istabrakun akwai wa istabrakun wa istabrakin an karanta fil jarri ma gadu da min ad-dibadi yace an karanta da jarra ma'anansa shine al-hariri mai kauri shine istibrak istabrak marar kauri shine sundus fa huwa al-bata'in sune cikin kenan inda ake ake shimfidawa wa sundus kuma az-zahair bayan shi ake cewa ake cewa sundus din وفي قراءة أكت ما ذكر فيهما أو تقراءة أكت أبن أكبا أككرنت معنا آلي آليهم ثياب سندس خضر وإستبرق ko kudurun wa istabrakun asalin kira'ar in ka fitar to zai zamanto kira'o'i ne da yawa a takaice ne muka kawo yace wa fi qira'atu ma zukira fihima wa fi ukra bi raf'ihima a wata khudurun wa istabraqun khudurun wa istabraqun shine rufu'an su gaba daya akasin wancan kuma kudurin wa istabraqun shine wa istabraqun wa fi ukra bi jarrihima a wata kuma kudurin wa istabrakin ma'ana kira'o'i ne guda hudu duka ka ba su rufu'a kudurun wa istabrakun duka ka ba su jarra kudurin wa istabrakin na farko ka ba shi rufu'a na biyu ka ba shi jarra kudurun wa istabrakin da aka fin wannan na farko ka ba shi jarra na biyu ka ba shi rufu'a kudurin wa istabrakun kenan rufu'an yana zuwa sifa na sundus din ne rufu'an jarran kuma imma ya kasance na kudur din imma ya kasance a jarru na jawari na istabratin din kuma jarransa zai kasance mazufin ala sundusin ne kamar ya ce siyabu sundusin wa siyabu istabratin ne kamar haka ne rufu'an sadin kuma wa istabrakun to atafi zuwa ga siyabu ne kamar ya ce alihim siyabun wa alihim istabrakun ne irabai ne zalla suka haɗu a wajen wa kullu asawira min fiddatin an sanya musu kayan ado awarwaro na azurfa wa fi mawdi'in akhar min zahabin للإيذان بأنه يحلون من النوعين أكو آية تزو هكذا أساور من ذهب أنكم من تدة domin a sanar da cewa ana musu ado da nau'o'i guda biyu ma'an a haɗe wa mufarrakan ko daban-daban. wa saqahum rabbuhum sharaban tahura ubangijinsu sai ya shayar da su wani abin sha mai sarki مبالغة في طهارته ونزافته بيتي شرابا طاهرا با يكاو سيغة مبالغة يتي شرابا طهورا بخلاف بخلاف خمر الدنيا طبعا ديانة دنيا كنا باهدة تركي إن هذا النعيم وأن النعمة إن كان لكم جزاء sakamako ne a gare ku wa kana sa'aykum mashkura aikin ku abin godiya ne na nahnu ta'kidun lil ismi inna nahnu din yana akkad ism din inna ne aw fasulun ko fasal ne tsakanin sa da nazzalna asalin sa inna nazzalna sai aka sa nahnu a tsakani kamar yadda aka sa huwa innahu huwa innahu huwa al-aziz aka sa huwa نزلنا عليك القرآن تنزيلا خبر إن أي فصلناه ولم ننزله جملة واحدة من فيشي maka da saukar da Qur'ani daban-daban ba mu saukar a haɗe ba a dungule ba فاصبر لحكم ربك عليك بتبليغ رسالته ولا تطيع منهم كي حقري كي حقري da hukuncin ubangijinka da ya maka da isar da sakonsa wala tuti minhum ay al-kufar kada kai biyayya daga cikin kafirai atiman kai biyayya ga wani mai aikata zunubi au kafuran ko mai yawan kafirci ai shine wa utba utba bin rabi'a wal walid bin mughira qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam irji an hadha al-amri sun ce da manzo ka janye wannan lamari da ka zo da shi wa yajuzu an yurada kullu asimin wa kafir yace zai yi ya halatta a ainihin duk wani mai zunubi da duk kafiri saboda shi da farko yayi maganar sababin nuzuli ne sannan sababi baya keɓanta da wanda aka saukar ai la tuti ahadahuma ayyan kana fi ma da aka ilayhi min ismin aw kufrin karka bi wani daga cikin su kowanne daga cikin su karka bi shi ko ma yaya ya kasance cikin abin da ya kira ka na zunubi ko na kafirci وذكر اسم ربك في الصلاة كأنبتي سونا أبنجدك أصلك بكرة واصيلا يعني الفجر والظهر والأسرع ينا نتن سلا أتباع العذاب الأثر ومن الليل فاسجد له يعني المغرب والإشاء كوكما كروتيشي تسبيح أو إن اللوكتا وسبحه ليلا طويلا سل التطوع فيه كما تقدم آه كي سل التطوع أدري ميزو كمين لقباتا من ثلثيه أو نصفه أو ثلثه إن هؤلاء يحبون العاجلة الدنيا وإن سنعكم دنيا شيء سكيسو وكذا تزو تتفي شكين غقاوة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا شديدا أي يوم القيامة لا يعملون له سنا بري كان غبدسو ونرانا من نوي مزنني باسا أيكي سبو لشي نحن خلقناهم وشددنا كوينا أسرهم أعضاءهم ومفاصلهم موني مكالشيسو مككرفف قبوطنسو وإذا شئنا بدلنا جعلنا أمثالهم في الخلقة في الخلقة بدلا منهم بأن نهلكهم تبديلا إذا مكسوكم يشي ذا مشنجا za mu canja za mu sanya ire-irensu a halitta badalan minhum maimakonsu mu halakar da su mu kawo wasu irinsu a halitta tabdilan ta'qilun kamar da yake inna sha'anu dhibhum wa na'ti in yasha yudhibhum wa ya'ti bi khalqin jadid wa waqa'at iza mawqi'in yace iza anan wai za shi ina din ya zo ya zauna a maimakon in ne in ne nahu in ya sha yuzhibukum kamar yadda Allah in ya sha yuzhibukum li'annahu ta'ala lam yasha zalika lam yasha zalika wa iza wa idan la wa idan lama yaqau ya ce Allah bai so hakan ba ai da ya son zai auku da ya son da bai auku ba inna hajihi surata tazkiratun idatun lil khalqi wannan sura wa'azi ne ga halittu saboda yana dauke da abubuwa da yawa na aljanna da sifofinta faman sha'a taqada ila rabbihi sabila fariqan bi sa'ati wa ma tasha'una bitta'i an karanta da ta kira'a ta kufawa da nafi waliya'u waliya'i an karanta da ya kira'a ta sauran qurra'u wa ma yasha'una ittikha wa ma yasha'una ittikhaz as-salili bi ta'ati illa an yasha Allah zalika fi Allah ya so za su so inna Allah kana aliman bi khalqihi hakiman fi fi'lihi يدخل من يشاء في رحمته جنته وهم المؤمنون والظالمين ناصبه فعل المقدر أي أوعد الظالمين والظالمين إن يلزم منصوب دون فعلين مقدر أوعد الظالمين يفسره abin da zai fassara wannan fi'ili shine a'adda Allahu lahum azaban aliman mu'liman wa humul kafirun Allah ya kanada musu azaba mai sa ciwo su ne kafirai suratul mursalati makiyatun khamsuna ayoyinta hamsin ne ayoyinta hamsin ne ta sauka a makka والمرسلات عرفا الرياح متتابع ومتتابعة كأرس الفرس يتلو بعده يتلو بعضه بعضا yace walmunsalat Allah yace ina rantse ina rantsewa da wasu iskokai iska wanda suke jin suke bin juna kamar yadda takun a takun urfi na na dawakai wani ke bin ba wani ke bin baya wannan ya wannan na bin baya shi yasa yake urfan din wa nasbuhu ala al-hal yace nasaban sa shine an masa nasaba a hal a ina rantsewa wayannan iskokai wanda aka turo su masu jin juna a halin a halin a halin taku na dawakai da suke sukuwa suke guduwa ke jin baya kamar wannan fal'asifati asfal arriyahi shadidati ina rantsewa da wayancan almursalat ba tare da bata lokaci ba kuma nake rantsewa da wasu wasu iska masu guguwa masu guguwa mai tsanani wannan shirati kuma in zo na rantse da wasu iska na shiran arriyadi kan shirul matsara wanda suke yada ruwan sama falfarikati bayan wannan kuma ba jimawa take na zo na rantse da ayatul qur'ani wasu ayoyi na qur'ani tufarriqu bainal haqqi wal batil wadanda suke rabe tsakanin ƙarya da gaskiya wal halali wal haram fal mulkiyati zikra ay al malaika kuma in zo rantse da malaiku masu jefo wahayi tanzilu bil wahyi ila al anbiya wadanda suke saukarwa annabawa wahayi war rusulu والرسل سوكما من ذني يلقون الوحي إلى الأمم سوكما سجيف وحي زواج الأمومي أذرا أو نذرا أي للإيذاء للإيذار سوكد وحي دوين لما لا يكون سكي سنا سوكر ودن بعد أذري yanke uzurin kafirai kar su ce ba a aika musu da manzanni ba an azabtar da su yanke wannan uzurin au nuzuran ko kuma saboda gargadi daga Allah wa inzaru min Allah ta'ala wa fi qira'atin bi dammi zali nuzuran wa quri'a bi dammi wa quri'a bi dammi zali uzuran kuma qira'a nan nuzuran din mutawatiri ne mun karanta can cikin suratul ma'ida inna ma tu'aduna wannan shine jawabul qasmi wannan rantsi-rantsin duka ga jawabinsa abin nan da aka muku alkawari ai ya ku fara makata min albasi wal azabi lawaqi'ul ka'inul la mahala fa idan nujumu tumisat muhiya nuruha yayin da aka shafe hasken taurari wa idan sama'u furijat aka aka tsatsa aka tsatsaga sama ta samu kofofi aka samu buli-buli a ciki shine furijar ɗin kenan wai da jibalu nusifat futtitat wa suyirat duwatsu aka mayar da su gari aka tafiyar da su aka nike su aka tafiyar da su suka ji iska wai da rusulu wukitat bilwawi da wau yayin da manzanni aka tara su a lo a wani lokaci shine wukitat wa bil hamzi badalan minha wayanda suka karanta da hamza ukitat kuma to sun karanta shi a maimakon badal ne na waudat ukitat li'ayi yawmin li'ayi yawmin liyawmin azimin ujjilat yace zuwa wani rana mai girma ne aka jirkinta wannan aka jirkinta lishahadati ala umamihim bitabliri saboda su yi shaida akan al'ummomin su cewa sun isar kira'a na waudin wakitattun kira'a ce ta abu amr bil basri liyawmil fasli zuwa ranan fasil ne raba musu da hukunci bainal khalqi wa yukazu minhu jawabu idayati anan ne za a dau jawabi idadin da yake فإذا النجوم وإذا السماء وإذا الجبال وإذا الرسل دين جواب ذاك أوك أولا ليوم الفصل دين أي وقع الفصل بين الخلائق hukunci ya kasance tsakanin halittu a yayin da wayannan abubuwan suka kasance wa ma adraka ma yawmul fasli tahwilun li sha'nihi ma yawmul fasli khabar ne na ma adraka ويل يومئذ للمكذبين هذا وعيد لهم وإيدي دا عذاب أو النرانا نتبتا كما سكر يترواني ألم نهلك الأولين بتكذيبهم أي أهلكناهم من هلكتهم ثم نتبعهم الآخرين ممن كذبوا ككفار مكة فنهلكهم يد مك هلكت من المتان فرقوا za mu zo mu biyar da su da mutanen ƙarshe su ma mu halakar da su ta zalika misla fi'ilina bil mukazzibina shigen yadda muka yi da masu ƙaryatarwa na fa'alu bil mujrimina bi kulli man ajrama fima yustaqbalu za mu yi wa duk wanda ya aikata miyagun aiki a nan gaba wani wuli ko su ma mu halakar da su ويل يومئذ للمكذبين تعقيل شجن فبأي آلاء ربكما تكذبان ميدا يزو أولشن سورة يزو تلاتين لغاية أنكما يزو قوم شادايا ألم نخلقكم من ماء مهين ضعيف وهو المنيس أي من هالشيخ نيدا روا ميروني فجعلناه في قرار متين حريز muka sanya shi wani matabbata mai tsaro wa huwar rahim wanda aka tsare shi ba abin da zai iya taba shi ila kadarin ma'lumin wa huwa waqtul wilada zuwa wani iyakan cewa sananne shine lokacin haihuwa fa qaddarna da shadda qira'ata nafi'u da kisayi fa qaddarna ala zalika in kace fa qaddarna da shadda to mun iyakance adadin kwanakin da wannan ruwa zai zauna cikin cikin wannan mahaifa da shi ne fakadarna in ka ce fakadarna ba shadda kadara muna da ikon yin haka shi ya ce fakadarna a gazalika fani imal kadiruna na hannu in mu ne masu ikon lalle mun isa da ayabe mu ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا مصدر كفتا بمعنى دمة أي دابة shin ba mu mayar da ƙasa mai haɗewa da mutane ba a haya'an suna rayayyu ala zahariha ta haɗe da su suna raye a gadon bayanta wa amwatan ta haɗe da su fi bazniha a cikinta a lokacin da suke mace waje an na fi hara wasiya ba mu sanya wasu duwatsu ba cikin ta shani khatin jibalal murtafi'atin masu tsawo wasu kaina kun muka shayar da ku ma'an furatan ruwa furatan azuban mai daɗi wanda zai shawu ma'ana duk mun yi muku wa'annan abubuwa wailun yau ma'izin lil mukazzibin in kuwa mu muka yi muku wa'annan abubuwa kuka karyata to masu karyatawa waili ya tabbata a gare su ya faru lil mukazzibi na yawmul qiyama in tariku ila ma kuntum bihi min al'azabi tukazzibun ku tafi ku tafi zuwa abin da kuka kasance kuna karyatawa na azaba in tariku ila zillin ku tashi ku tafi zuwa gun wani inuwa zi salasi shu'ab yana da bangarori guda uku kuwa dukhanu jahannam idar tafa افترقا ثلاث فرق hayaƙin wutan jahannama idan ya yi sama zai yanke ya kasu zuwa kashi uku da azamatihi saboda girmansa la zalilin kaninin yuzalliluhum min harri zalikal yaumi ba ɓoyayye ba ne daga kin wanda zai rufe su daga zafin zafin wannan rana da wala yughni yaruddu anhum shay'an ba zai kuma iya mayar musu da komai ba wannan inuwa din min al-lahabina kunuwan wuta annar innaha ay annar ita wutan tarmidi shararin tana jifa da sharar huwa ma tabaya minha shine abin da yake wutan da yake turtowa kanana haka in aka fura wuta ko ana furawa garwashi yake turtowa to shine ake cewa sharar kal kasri min al bina'i girman abin da yake jefawa kananan wannan kace kace benaye ne na gini fi azam fi fi fi a udnihi wa tifa'ihi wajen girman sa da ɗaguwansa. Ka annahu ka ce shi jimala tun jam'u jimala, mana mufradinsa jimala tun, jam'u jamal shi kuma jimala ɗin jam'in jamal ne, kenan jimala tun jam'ul jam'i ne, jam'ul jam'i ne. وفي قراءة جمالة بإفراد جمالة بإفراد wannan kira'a ce ta hamza da kisayi riwaya ta haf ka annahu jimalatun sufur da mufradi shu'uba da sauran qurra suka karanta ka annahu jimalatun sufur da jam'i fi hay'atiha wa launiha wa launiha ka ce rakuma ne yalo yalo yalo ko ɗaɗɗun rakuma a yanayin mutan kowannen sharafin ka ce jimalatun ne sufur fi hai'atiha wa launiha wa fil hadisi shirarun nari aswadun kalkiri yace shirarun shararun shararun nari wannan abin da yake surtowa na wuta din na wutan wutan lahira aswar baki irin ne kalkiri kaman abin da makera suke fura wuta da shi wal arabu tusamma sawadal ibli sufuran larabawa suna kiran bakaken bakaken raƙuma da sufur cewa yalo ne asalin sufur din yalo jam'i na asfar ne amma sun ce yalo yalo rakuma yalo suna nufin bakaken rakuma ne bi shau bi sawadiha bi sufrati saboda bakin nashi din ya dan shiga yalo yalo ya cuɗanya da yalo yalo fakira sufurun fil ayati bi ma'ana sur yadda larabawa suke fada din a ayan ma aka ce sufur ya zo da ma'ana ma'ana bakake kenan ka ce raƙuma ne bakake limazu kira saboda abin da aka fada larabawa suna fada wakila la wasu ka ce ba haka bane wa shararu jam'u sharara walkiru kuma alkaf sharar ɗin jam'i ne na sharara jam'i ne na sharara sannan kir ɗin ana nufin alkar shi ne abin da ake dusawa abin da ake dusawa wailun yau mai zindin mukazzibina haza ai yau mulkiyamati yau mulayen tekuna fihi bishe'in ranar da ba za su iya yin magana ba da komai wala yu'danu lahum fil uzri ba za ba su izinin ba da uzuri ba fa ya'taziruna akun ala yu'danu an asadin sa ala yu'danu ne yu'dan ne ala yu'dan lahum min ghairi tasabbubin anfu ba za mutu izini ba ba tare da wani sababin izinin ba فهو داخل في حيز النفي أي لا إذن فلا فلا اعتذار با إذني با مباد أذري كما يأتي ولا يؤذن لهم فلا يعتذرون abin da yasa yake bai ce fa ya taziru ba ya zamanto jawabi na ladin saboda an yi takdiri ne wala yuzanu lahum fahum ya fahum ya taziruna ba za musu izini ba balle balle su ba da uzuri wailun yawma idhin lil mukazzibin hadha yawm al-fasl jama'nakum ayyuha al-mukazzibuna min hadhihi al-ummati wal awwalina min al-mukazzibina qablakum yau ranar yanke hukunci ne mun tara ku ya ku makaryata masu karyatawa cikin wannan al'umma da na farko والأولين الآتفين زوا كدليل نقوم دل كما يأتي جماعناكم وجماعنا الأولين من المكذبين قبلكم فتحاسبون وتعذبون جميعا دكم كزامك الزادي كما أعذب تدكم قبالا فإن كان لكم كيد إذا كنا دا ونكيدي hilatun wata dabara fi dafi da azabi an kum dabaran da za ku yi a kan kawar muku da azaba faki duni fa fa'aluha ku kawo mini ku yi mini wannan kaidi wailu yawma idin lil mukazzibin innal muttaqina fi dilarin ay takasu fil ashjari su masu tsoron Allah suna cikin inuwa ma'ana bishiyoyi a harhaɗe dufuwa إذ لا شمس يزل من حرها saboda babu rana da da zai sawa zafin inuwa wa uyuni suna cikin kuma nabi'atin min alma idanu ruwa wadanda suke gudana wa fawakiha suna cikin kayan marmari mimma yashtahuna fihi daga cikin abin da suke sha'awa في إيلام بأن المأكل والمشرب في الجنة بحسب شهواتهم وأن ينانونا ينا سنروا في دشاء في الجنة daidai da abin da 'yan aljanna suke sha'awa ne da kilafi duniya saɓanin duniya fa bi hasabi ma yajidun nasu fil aghlabi galibi a duniya gwargwadon abin da ya samu ne ba abin da ake so ba inda yadda ake so ne din nan muna so a ce kullum muna buɗe baki da soyayyen kaji da kwai da madara in son samu ne amma abin da ya samu ne wata ran da kunu watakila kunun ma ba siga watakila ma ba kunun gwargwadon abin da ya samu amma aljanna ne ma yake da huna ne wa yuqalu lahum sai a gaya musu kulu washrabu hani'an halun ay muhanni'ina ku ci ku sha kuna masu murna bima kuntum ta'maluna min ta'at inna kadhalika kama jazayna almuttaqina najzil muhsinina haka masu ihsani zamu musu sakayya yana nufin almuttaqina daban almuhsinina daban almuhsinina din suna sama da almuttaqina su ne wanda suka take makami na ihsani an ta'budu Allah ka annaka tarahu almuttaqina kuma ordinary musulmai wailun yawma idhil lil mukazzibin kulu wa tamatta'u khitabun lil kufari fi dunya kalilan min zamani ku ci ku ku ji daɗi ya ku kafirai a duniya kaɗan kawai daga zamani wa ghayatuhu ila al-maut wa fi hadha tahdidun lahum innakum mujrimuna ku dai masu aikata miyagun ayyuka ne za ku ci ku sha a dahir a azabtar da ku wailun yawma idin lil mukazzibina wa idza qila lahum ruk'u sallu ne maka ce ku yi ruku'i ma'ana ku yi sallah la yarka'una la yusalluna ba sa sallah wailu yawma idin lil mukazzibina fa bi ayi hadisin ba'dahu wanne magana ne bayan shi ai alquran yu'minuna su waɗannan za su yi imani da shi ai la yumkinu imanuhum bi ghairihi min kutubillahi ba'da tasbihihim bihi ba zai yi su imani da wani littafi ba daban cikin littattafan Allah bayan sun karyata ka karyata shi Qur'ani din ma'ana idan ba su imani da Qur'ani ba menene da yake Qur'ani za su imani da shi listimalihi ala al-ijaz alladhi lam yashtamil alayhi ghayruhu saboda Qur'ani yana dauke da gagarau da wani waninsa cikin littattafai baya dauke da shi